الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin annur a cikin garin abuja domin lacca mai taken malunta da malamai a ƙasar hausa malunta da malamai da aka gaya mini sai na yi ta tunanin mai malunta da aka ban tabbiti in ka ce ilimi to bai ba da ma'anan gaba ɗaya ba to ni ko ba ba haushe ba ne ba fulatani ne kama dai ina tare da hausawa kuma na yi karatu a gaban hausawa sai ce to dole akwai bambanci tsakanin ilimi da malunta ilimi daban malunta daban za ka samu wani yana da ilimi amma kuma bai da malunta so dole a samu ƙarin ma'ana bayan ilimi kenan akwai karantarwa akwai da'awa akwai fatawa to sannan kuma da su kansu malamai suwaye malamai mai ma'ana me malunta me malamai sannan ko dole a tabo mai ilimi to wannan topic din yana da mahimmanci kasancewan duk abin da zaka dauka ko abin da zaka bauta Allah subhanahu wata'ala da shi kana karban sa ne daga wajen malamu kuma malamin sun kasu kashi kashi ibnu sirin yana cewa inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ku duba wajen waye kamata ku karbi addini da mun ce malunta kai tsaye kawai malunta ta shari'a muke nufi imam malik yana cewa inna hadha al-ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'alu yawm al-qiyamati fanzur amman ta'khudhu wannan ilimi shine jininka shine tsokanka kuma za a dambaye ka dangane da shi ranar alkiyama ka duba wajen waye cancanta ka karbi ilimin addininka suke nan dole sai mun san me ilimi me malunta suwaye malamai waɗanda ya kamata mu dinga karban addininmu a wajensu babu yadda za a samu malunta sai an samu ilimi sannan daga nan sai a samu malumta kuma a samu malamai tsawon a ƙasar hausa ko a ƙasar laraba ko a ƙasar turawa ko wasu ƙasashen daban idan muka ce ilimi muna nufin al'ilmu shari'i ilimi na shari'a duk inda ka ji an faɗi falalen ilimi alƙur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai tsaye ilimin addinin musulunci ake nufi sauran ilmin muka idan suna yi wa addinin musulunci hidima sai a ɗan raba su a jiki su ma su samu wata falala in ko ba sa yi wa addinin hijima to ba su ma bi hanyar ba abinda ake cewa ilimi a addinin musulunci shine ma'rifatul haqqi bi dalili sanin gaskiya tare da dalilin ta ko ka ce ma'rifatul hukmi bi dalili sanin hukunci tare da dalilin ta wannan abu ga hukuncinsa kuma ga hujjansa wannan al'amarin shine gaskiya kuma ga dalilin da yasa ya zama gaskiya idan barna ce ga dalilin da yasa ta zama barna wato idan an ce sanin gaskiya da dalili ko sanin hukunci da dalili kenan sanin hukunci kawai ba ya zama ilimi sunan mai wannan muqallidi alwala wajibi ne kafin kai sallah idan kana sallah kai magana da gangan sallan ka ta baci wannan wanda ka tara a hanya zai gaya maka amma ba ka ce masa malami ba in bai da hujja haka nan sanin dalili kawai kawai mutum ya haddace alkur'ani bai san fassara komai alkur'ani ba kaga dalilai ya haddace bai dai sa ya zama malami ba sai dai ya zama mai kira'a sai ya zama ƙari mai karatun alkur'ani haka da zai haddace hadisai gaba daya bai san ma'anan su ba sai dai ya zama mahaddacin hadisai wanda kuma ana samun irin wannan to amma in ka hada duka guda biyu ga sanin hukunci ga dalili ga sanin gaskiya ga dalilinta to wannan shi ake cewa malunta ko shi ake cewa ilimi wanda ka kana da yaqini wannan abu haka yake don akan dalili kake a kansa to shine ibnu abdul bar annabi da yake cewa ajma al ulama ala anna al muqallid laysa ma'dudan min ahli al ilmi wa anna al ilma ma'rifatu al haqq bi dalili dukkan malamai sun ijma'i muqallidi ba a ce masa malami muqallidi shine mai kwaikwayon malamai yaji suna faɗa hukunce hukunce shi ma sai ya faɗa sai sauran lokacin mutum ko ba mai malami bane sai zama mai fatawa nan tambaye sai a ai kaza ne naji malamai suna faɗa ko naji malam wane na faɗa ma zaka ce mai hujja ba zai iya baka kuma yanzu za a iya kauda shi daga wannan fahimtar a tsora shi akan wata so da dama ba akan dalili yake yace dukkan malamai sun ijma'i muqallidi ba a ce masa malami shine wanda ya san hukunci ba tare da hujja ba yace kuma sun yi ijma'i cewa ilimi shine sanin hukunci tare da dalili sanin hukunci tare da dalilin shi ake cewa ilimi abu kaza wajibi ne saboda Allah ta'ala ya ce kaza abu kaza haramun ne saboda manzon sama ya ce kaza ka dinga jawa kana kawo dalilai wannan shi ake cewa ilimi don asalin ilimi shine idraku shay ala ma huwa alaihi idrakan jazima ka fahimci abu a yanda yake fahimta ne yanke wanda ba shakka wannan ko dole sai ka daure ilimin ka da dalili ko fahimtanka da dalili kafin ya zama ilimi to shine ibn qayyim yake cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wata qalibu yastawiyani ilimi shine sanin shari'a da dalili wannan ba zai daidai da takalidi ba shine kaji ana faɗa wani zai iya haddace kasadin wani ma zai yi wa'azi da salon karatunsa da komai da komai to wannan ba a ce masa malami mai kwaikwayon malami to saboda haka ilimi kuma kishiyarsa shine jahilci kau da jahilci shine ilimi yana ilimi ana sanin sa daga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ilimi shari'a ne in dai ilimi shari'a ne daga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake dauko shi shine ibn qayyim yake cewa al-jahlu qat al-jahlu da'un qatil wa shifaa'uhu amrani fi at-tarkibi muttafiqan نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني جاهلتي تشوتاني da yake kashe mutum amma maganinsa abubuwa ne guda biyu nassi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likitan da zai baka magani ya warkar da kai daga wannan cuta ta jahilci don kar ta kashe ka shine malami na Allah al'alimur rabbani malamin da yake son gyaran al'umma wannan shi ake cewa ake cewa ilimi sannan ilimi sai ka su kashi biyu akwai ilmu zaruri akwai nazari akwai ilimi mai sauki na lalura fahimtansa babu wuya in an gaya maka za ka rike kawai ko daga bacci ka tashi za ka iya faɗa kamar a ce maka sallah wajiba ce aikin haji wajibi ne azumin ramadana wajibi ne kaga wannan ilimi ne domin hukunci ne da dalili amma kuma kusan kowa zai iya sanin sa zina haramun ne shan giya haramun ne to ba nan ne ake gane malamai ba a ilmun nazari ilimi wanda yake bukatan tunani da da neman dalili ilimi daruri shine ma la yataju ila nazarin wa istidlalin inji malamin usul ba bukatan kai tunani kan ka gane ko neman dalili kamar a ce maka ɗaya rabin biyu ne ɗaya rabin biyu ba wanda bai gane kaga wannan ba buka amma ilmun nazari shine ma la ya ma yataju ila nazarin wa istidlalin shine al-ilmu al-mukhtasar al-ilmu al-mukhtasar ilimin da ake nema sai yana buƙatan tunani da kafa dalili kafin ka iya gano shi kafin ka iya gane to da dole sai ka kawo hujja kamar a ce wanda ya ci abinci da gangan a watan Ramadan ko yana azumi ya karya azumin sa to me dalili wanda manzo sun ya ce man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma adamahu Allah wa saqahu wanda ya manta ya ci abinci ko ya sha yana azumi ya cika ta azumin sa Allah ne ya ciyar da shi sha da shi mana in mantuwa kai ka ci abinci ko ka sha baka da ne ai azumin kai na nan bai warwarewa to wannan mafhumul mukhalafa na wannan hadisi yana nan inda gangan inda gangan ka ci ka sha to azumin kai a warware amma hadisin bai faɗe shi ba amma kuma za ka fahimce shi a cikin a cikin hadisi wannan ya ce masa mafhumul mukhalafa sannan akwai mafhumul muwafaqa akwai at-tanbihu bil adana ala al-a'la duk qur'ani ba inda Allah ta'ala yake karka zagi iyayenka ko karka bugi iyayenka babu qur'ani karka zagi iyayenka ko karka bugi iyayenka kuma baraka ce halal ne mutum ya bugi iyayensa ko ya zage su saboda Allah ta'ala ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma Allah ce karka wa iyayenka tsawa sai mu ce to tunda aka ce tsawa ma haramun ne wa iyaye ballantana duka ko zaki shine at-tanbihu bil adana ala al-ana ga maka karami don ka fada ka daga wato ainihin babban ka gane babban to ne shine ake ce masa at-tafaqquh wato neman bikin ko kuma neman fahimta akwai bambancin al-fiqh da at-tafaqquh al-fiqh shine fahimta at-tafaqquh kuma ka tursasawa kanka sai ka gane hukunce hukuncin Allah sai ka gane ya addinin Allah yake shine wanda manzo sa ke cewa man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi to wannan sai an zage dan sai kafin ake iya ake iya sanya sa wato sai da neman ilimi kenan ba dama ka zama malami sai ka nemi ilimi bayan da ne a baya shine ilimi to ya ake neman ilimi shi kuma ilimi ana neman sa da ta hanyoyin sa shi ma wanda malamai sun yi littattafai a kansa kuma wasu sun jarraba sun gani sun jarraba wannan hanya sun ga tana kaiwa sun jarraba wannan hanya sun ga bata kaiwa shine ma'anan at-ta'allum manzo Allah kuma yana cewa al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum shi ilimi ba a samun sa sai an nema kamar yadda baka zama mai hakuri sai ka tursasawa kanka ka zama mai hakuri to haka nan ilimi wa'lam bi anna al-ilma bit-ta'allumi wal hifzi wal itiqani wat tafahumi so zaka ilimi dole sai ka neme shi kafin kafin ka sani sai ka bi hanyoyinsa to shi ne yake cewa alala tanalu ilma illa bi sittatin fa unbiuka an majmu'iha bi bayan zaka'un wa hirsun wa tibarun wa bulghatun wa irshadu ustadin wa tuli zamani yace baraka samu ilimi ba sai kana da abubuwa guda shida kana da farko zaka shine kokolwa duk wanda bai da kokolwan fahimtar karatu bai zai zama malami ba amma zai iya zama mai neman ilimi ya dan samu dan abun da ya samu saboda li kulli mujtahidin nasibun duk wanda yake da kokari za a dan bashi wani abu amma ba lalle ya zama malami ba sai yana da kokolwan fahimtar karatu to wannan kokolwan kuma ana cajin ta kamar yadda ake cajin waya kai kai kai ta bugawa ba ka riƙewa kana yi ba ka fahimta a haka a haka in Allah ya taimake ka sai ka ga kokolwan ta tashi kamar mashin ya ta buga ba tashi a ci gaba da yi tsohon mashin sai ka ga yana tashi to kwakwalwa tana buƙatan ka dinga darraba ta kana training ka yi ka fahimci wannan ka karanta wannan to a haka duk wanda ka ga ya zama malami ba wai a farko yana fahimta ne da riƙewa irin yadda yanzu kake je kai karatu ba a'a da farkon wahala yake sha daga baya ne Allah ta'ala ya masa fatahi sai buɗe masa amma jijinta yau da kullum kana yi shine zai bude maka kokolwa shine zai bude maka kokolwa shine suke cewa abin nan wa man qara'a al-baba walajja walida duk wanda ya kwankwasa kofa ya ci gaba da kwankwasawa to za a bude masa zai shiga ko ko yan fashi ne suka ci gaba da suka ce za ka bude musu abin nan ajiddu yudni kullu amri shafi ajiddu yaftahu kullu babin mughlaq wani yace kunta baridan fa akhrajatka min wa'azaba da kai baka gane karatu amma yau da gobe ya fidda kai daga wani to shine wanda bai sani ba in ya fara sai ji abun baya shiga ko baya rikuwa sai ta kai shi kan bai zai iya ba bai da rabo a ciki a ka ci gaba da yi sai Allah ya maka fatayi amma akwai wanda duk yanda kai da shi bai zai iya fahimta ba wannan dole ka kare shi ba wanda bayan da ka iya amma su ne kaɗan a cikin a cikin al'umma to sannan akwai hirsun shine kwaɗayin wato ilimi wannan duk ina bayani a gurgude ne don ba shine muhallin tafsir din mu ba ko abin da zamu yi magana akai ba amma dai ba da za a yi ka zama ma ka samu malunta sai ka samu sai ka nemi ilimi kwadayin kai karatu kai da kanka kana son karatu ba tursa sa maka ake ba to idan kana kwadayin kai karatu zaka dage akan karatu zai zama koyaushe neman fa'ida kake yi to zuwa wani dan lokaci sai a ga ka tara karatu abin yana burge kai na baka sha'awa kuma duk matsalar da ke ciki zaka iya jurewa zaka hana idon ka bacci saboda kwaɗayin zaka samu karatu so da haka sai ka ga duk mutane suna ta bacci amma kai kuma kana nan kana raya dare kuma wannan wahalan da kake sha din baka jin sa saboda akwai abin da kake hangowa akwai abin da kake shi ne ce bi qadari kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-huda sahira al-layali تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللعالي ومن طلب الأولى من غير كد أضاء الأمر في طلب المعالي to da ka jure sai ka sai kana da himma da kuɗin abu to za ka jure duk wahalar da kake da da ake samu ba mai neman kuɗi ne mutum yana ɗan kasuwa yana ciniki sai wuni bai ci abinci ba ya manta ma saboda yana ciniki yana karɓa saka mai neman ilimi ne ci gaba da da yi ko yaushe wale sakti sabon mali duna mashakkatin tahmiluha wal ilmu kayfa yakun neman kuɗi sai da wahala to ilimi kuma ya zai kasance wanda daraja ce ta duniya da lahira imam shafi yana cewa idza haja an nuwamu asbaltu abrati wa anshadtu baitan wa hawa min alfi shi'ri أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتصب من عمري yace idan mutane suka yi bacci da daddare masu bacci suka yi ni ba sai in kama kuka yace ba asara bane diraren nan su shige ban samu wani abu na ilimi ba sai kama karatu to haka talibin ilimi yake ina kake makaranta ina zaka je makaranta ina ka fito makaranta me kake karatu da ne ake samun ma'alumta kun kullu yawmin mustafidan ziyadatan min al-ilmi wa thbatil buhuri fawaid koyaushe kana tsare kana nitso cikin koguna na fa'idodi na ilimi to haka kan a hankara sai ga ka tara wato ilimi da yawa sannan akwai istibaru shine juriya ka jure da wahalan amma ka zama mai haƙuri dan in baka yi haƙuri ba ba za ka iya ba Allah zai jarabe ka da yunwa da talauci da kuma mutane su ma ba su damu da kai ba ma wani ma ya kamata ya taimake ka wallahi ko tinawa da kai ba zai yi ba saboda jarrabawa kana nan kana ta fama amma wata ran zaka zama wani abu suka ce al-ilmu izzun wa la yunalu illa bi dhilli la izza fi ilmi daukaka ne amma ba a samun sa sai da kaskancin da babu daukaka a ciki sai ka kaskanta daga baya sai ka samu amma in tun farko kana son ka zama wani kana neman ilimi ko kai kana son ka nuna kai wani ne to ba inda zaka je aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha walisa tanalul izza hatta tuzillaha shi naga kana da wani rai kana son ka dauka karin ba za ka samu daukakan ba sai ka kaskantar da rai to wannan shine wahalar da malamai suka sha na talauci suka jure da yunwa da wahala da haka kuma har suka yi karatu kai galibi ma idan gata yi wa mutum yawa sai ka ga bai cika yin ilimin sosai ba amma wanda bai da gatan sai ka ga shine yake iya jurewa haka malamai ga magabata suke ibn jawzi yana kafa yana kafa buga misali da imam ahmad inda talauci yana hana wani karatu da imam ahmad bai karatu a haka ta fama kuma ya zama imam ahli sunna ya zama shugaba na addini ya zama shugaba na addini to haka dole sai ka jure ibn jawzi kowane fanni san da ya tarihi ba inda bai shiga ba a cikin fannoni na ilimi to amma ba kawai ya miƙe kamarsa ne ilimin ya zo masa ba yace ya sha wahala ne yace ma ziltu udriku ma ala bal ma gala wa ukabidu an-nahj al-asir al-arwala afdadi at-tawfiq fihi ila alladhi ayati wa yatawassulan wa taghalghula law kana hadha al-ilm shakhsan nadiqan wa sa'altahu hal zara mithli qala la yace ban gushe ba ina shan wahala ba hanya ce da aka mata kwalta zaka zo ka akwai kayoyi da rani da kututture za ka yi ta tuntube ita haka na dingai na dingai a can da na samu ilimi a kowane fanni ya ce da za ka tambayi ilimin a kowane da zai ce iri na iri na ma zai ce maka babu sau da haka dole ne sai an jure duk wanda ka ga yake ba da ilimin nan to karka tona wahalan da ya sha kuma a lokacin da yake shan wannan wahalan baya tunanin zai kai matsayin da ya kai a yanzu shi dai yana yi ne kawai abin da ya samu ya samu amma dama Allah abin da malamai suna cewa kaza'inul minani ala qanatiril mihani wato in Allah zai maka baiwa sai ya jarraba ka daga baya sai kuma yayi maka baiwa din ya baka ya baka matsayi mihanul fata yukhbirna an fadlil fata annaru mukhbiratun bi fadlil anbari to da in Allah ya jarrabe ka sai yana nuna zai daukaka ka nan gaba kamar da turaren wata sai an kona shi ake jin kanshin sa gashi kona shi kake lokacin kake gane kake gane muhimmancin sa to sai an samu juriya wasu da yawa sun gudu sun bar ladan sun fara neman ilimi sun gudu sun bar lada wannan shi yake maka wahalan malunta to kuma sai yake wa bulgatun da kuma buzuri dole sai ka ci ba sai ka ka samu gata ma dan abin da zaka ci dan abin da zaka sai littafi dole don karatu sai da littattafai sai ka ci kafin ka iya yi akwai waɗanda yunwa yake sa suna karatun yunwa yake sa musu ciwon zuciya akwai ɗalibin nan sani wanda bokanin karatu mutum da ya zama har wani cuta zai shige shi kawai saboda ba ya samun abincin da zai ci to amma in kana da ɗan guzurinka in yunwa ta gigita ka to karatun ma ba ka fahimce shi ba dan samu dai abinci da zaka dinga ci amma kar ka take cikin ka eh to kace albidanatu tuzhibu alfitan take ciki yana tafiyar da basira zaka mutum ba take cikin sai ce talibin ilimi ne dole ka dan takaita maza su ayace ka fimnu adama du qaimatun yuqimnu sulbah fa in kana la mahalata fa tudkhul li da'amihi wa tudkhul li sharabihi wa tudkhul li nafsihi dan adam yan lomomi sun ishe shi in yazo ba makawa sai kasa cikin uku kashi daya abinci daya abun sha daya numfashi an tambaye shi kuswani ko jo in ban yi bismillah a farko ba a lokacin farko ba a ta biyu zan iya yace zaka yi don wannan hadisi ne sai ka ce bismillah awwalahu wa akhirahu farkonsa da ƙarshensa yace in na biyu ban yi bismillah fa na manta yace kai ana uku yace to in a loma ta uku na manta ban yi bismillah fa ya zai yace har loma nawa zaka yi zaka wuce hukun ne karka je ka tafiyar da basirarka da cin abinci fa'arun thumma arun thumma arun shiqa'ul mar'i min ajli thani aiki ne aiki ne kai ta take cikin ka wahalan dan adam tana wajen abinci duk cututtukan mun nan abinci ne abinci ne amma da kana buƙatar guduri kana buƙatar littattafai musamman irin wannan zamani da littafi ya tsada wanda za ka lizince su kana karatu kafin ka samu ilimi littafi ya zama abokin hiranka wa khairu jalisi a'azzu makanin fi duna farju sabihin wa khairu jalisin fi zamani kitab sai ka yadda cewa babu abokin hira mai daɗi kamar littafi za ka zama malami in kana karatunka to ya fi maka komi daɗi ya fi maka komi daɗi shekul isa mai taimiya idan ya yi karatu ya karatu ya ji daɗi sai ce idan dai yan aljanna suna jin irin daɗi da nake ji to wallahi suna cikin ni'ima mai girma ina kwatanta ni'imar da aljanna amma fa sai ka je can fa farko farkon babu daɗi sai ka je can abdul qadir abdul wahab al bagdadi bi mauna wanda ba malike ne ya yi ta safai aka kawo masa amarya an masa aure da buɗe littafin sa ranar angwancin har gari ya waye yana karatu ya share amarya saboda karatun ya fi masa amarya wace gari haka sai zo ya rasu sai matarsa ta ce to ni fa za ku aurar da ni budurwa za ku aurar da ni ba bazawara ba aka ce ya sai ce to tun da aure ni bai sadu da ni dan farko karatun sai sai na biyu haka na uku na zo na ɗan tattara takardun na ajiye a gefe sai ɗauta wadda ya fami a fuska na ci gaba da karatu saboda bayi da lokacin mace takardun ya bi maza ya bi maka daɗi to shi zama kashar yake cewa sahari ne kan kiful ulumi ala zuli min wasfi zaniyatin wa tibi anaqi wa tamayuli sarban li halli aw sakin ala wa ashha min mudamati sai yace in kwana ina ban yi bacci ba ina wurware matsaloli na ilimi ya ce wallahi ya ji mini in kwana da amarya yake kuma tangadin da nake yi na warware matsala mai yawa ina rawa ina tangadi ya fi tangadin dan giya ne ma yi saboda me saboda wanda yake karanta ilimi yake warware yana da kwaɗayinsa yake jin daɗinsa ba abin da ya masa wannan daɗi bai san lokacin da yake tashi a ɗaki yana rawa ba saboda daɗi kawai inda zai gan shi zai ce ko ya hukunta su duka wannan hanyoyi ne na na abin da na samun ilimi to sannan akwai da ustazi dole sai da malami ko ba ilimi sai da malami duk wanda yake zai yi wa ilimin addini musulunci karatun jarida wallahi ba zai zama malami sai zai zama mai rigima a cikin malam amma ba zai fahimta ba zai fahimta ومن لم يشافي عالما بأصوله فيقينه في المشكلات الظنون duk wanda baya daukan iliminsa na farko farko a wajen malamai to inda yake da yaqini ma shakka yake yi ba da tabbas sai malamin ya koyar da kai kaji fahimta haka ne kuma wani abu kamar wata wata karama zaka je kai nazarin karatu ka kasa ganewa sai ka zo gaban malami yana fassara maka sai ka ji ka gane ba wannan ba kana jan bakin kafin ya fassara sai ka ji ma'anan ta zo maka ko sai ka ji malami ya fassara maka yanda ma'anan ta zo maka amma kai kaɗai za ka buga kai ta bugawa ba za ka gane to kaga dole sai da malami in ka yi girma kai ma ka zama malamin ma to dole akwai matsayin da ba za ka mai ba sai ka kanwa littattafin magabata ka bincika wannan ka bincika wannan a haka wannan malamin da ya kawo wannan matsalan ana littafin larabcin sa yayi ban gane me yake nufi ba to sai kai tunanin a ina ya dauko sai ka tafi can manyan littattafin manyan manyan littattafin sai ka je ka duba sai ka gano a sai ga matsalan can kuma an maka bayanin sa dalla dalla shi ya zo ya dunkule bayani ana a haka za ka bata daidai kana ne da ka gane kuma sai ka ji kana murna kana jin daɗi sheku islami taimiya in ya kasa warware matsala sai ya ajiye ta ya istighfari sau dubu astaghfirullah sau dubu sai ya ajiye sai ya dauko sai ga ya gane to abin dole ba karamin abu bane to ba za ka lokaci kai ka iya larabci za ka karanta littattafai shari'a ka gane bai yiwa sai da malami malami ya koya maka sannan ya shiryar da kai ya za ka yi ilimin wani fanni za ka fara sannan wannan sannan a kowane fanni da wani littafi za ka fara sannan ka tafi wannan ka tafi wannan a haka in ka tafi sai ka zama malam amma in ba haka ba ɓarnanka sai ta fi gyaran ka yawa fahimtoci da kake na kuskure sai suna da yawa za su yawa wanda kai baka sani suna da yawa kai kana gani ka gane amma baka gane ba wani yace idza rumta al-uluma bi ghairi shaykhin balanta an sirat al-mustaqim وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من ثم الحكيم يظن الغمر أن القلب تادئ فهم لإدراك العلوم ولا يدري الجهود بأن فيها غوامض حيرت أقل الفهيم shi wanda bai san ilimi ba dauka wai in kana da littattafai kawai zaka karanta ka gane kai ba zai yi ba yace a cikin ilimin akwai wasu matsaloli masu zurfi malamai ma yana rikita su da kira suke fahimta wani ma ba fahimta sai a kurafa balantana wanda ba malami ba to idan kana son kace za ka yi ilimi ba tare da malami ba za ka bata sai ka fi tumal hakimi bata tumal hakim ya zai karanta hadisin alhabbatu sauda da wa min kulli da alhabbatu sauda sunan kwaya ne wani tsiro ne wanda ake cewa da sau kama habbatu sauda ake cewa magani ne na kowane cuta to shi da ya zo sai karanta alhayyatu sauda wajen bawon nan sai karanta shi ya'u bakin maciji yana maganin kowane ciwo sai dinga yanka bakin macizai na ba marasa lafiya suna mutuwa guba to da a gaban malami ne in yazo yace alhayyatu sauda malamin sai ce a'a alhabbatu sauda ne sai ya gyara shi kenan wani magani ne wanda manzara sa ya bada to shine amfanin malami sannan kuma akwai karatun da zaka yi nazarin sa ba zaka iya rike shi ba sai in malami ne ya karantar da kai in ya koya maka sai ka je ka rike in kai zaka je ka duba kuma ko ka duba ka fahimta ai kamanta akwai karatun da in ka zo malami ya zo yana yin sa to a lokacin da yake yana hararo lokacin da malamin sa yake koya masa wannan karatun sai ga ga malamin a gaban sa kawai a zuciyarsa yana bayani yana bayani sai dinga daukan wannan bayanin kawai yana bayarwa wani karatun ma ba za ka tina shi ba sai an tambaye ka ko magana ta zo akai sai ka tina kun yi karatun nan da malamin kawani sai kawai ka ganshi a gabanka a zuciyanka kawai gashi nan yana ta maka bayani sai ka dinga zubo da bayani to dole sai an samu sai an yi karatu a gaban malamai sannan na ƙarshe tudu zamani shine tsawon zamani ka dace kana yi wani yana tamani wani in yayi shekara goma shikenan ya zama malami ina shekara goma ka fara karatu dai in kai mai kokari ne ka fara samun condition na karatu ko za ka dole sai ka daɗe kana yi amma ɗan ɗan lokacin shekara ɗaya kawai ta zama malami ko kuma bari je ɗan tsakuro na tsakuro sai zo in karantar nima yanzu akwai masu tafsirin da a ranar zai je a bashi sumuni ɗaya na tafsirin shi ke nan sai zo masallacin su shi kuma ya karantar da wannan sumuni ya zama malami ya rike bai rike ba wallahi wala a shi karatu sai an daɗe ana yin sa ake rike shi sai ya zama jini da tsoka za ka ga farkonsa in kana yin sa fassara kawai kake rikewa kai bakin ma da kire kake iya ja kai kokari kana gyara bakin sai ka rike fassara amma baka san ma'ana ba kana tafiya kana tafiya sai ka dinga rike ma'anan bayan fa ka wuce wasu littattafai maka gane ma'anan su ba to na gaban ne za su koya maka ma'anan littattafin ba to ka san ma'anan amma ilimin babu shi sai lokacin da ka zo ka buɗe littafi ka karanta to a lokacin sai ka gane lalle matsalar nan fa a sai tana cikin littafi kaza ga ta nan amma in ka rufe littafin babu ilimin babu shi amma in kana yi kana yi sai ilimin ya zauna a ka zai maka ji da tsoka ko daga bacci aka tashe ka za ka iya ba da ilimin saboda ka daɗe kana bugawa ka samu tsudu zamani tsawon zamani shine imamu shafi yake cewa ilmi ma'i haythu ma yamamtu yanfa'uni sadri ri'a'u lahu la batna sunduqin in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi to ilimi na yana tare da ni a duk inda nake ba yana cikin akwati ko kanta cikin littattafai ba a'a in ina gida ilimi na na gida in ina kasuwa ma ka tare ni zan baka ilimi to wannan shine malami kenan mai tafiya da ilimin sa ba wanda sai ya je ya bude littafi ba tukun ka tambaye ya ce a to bari in je duba maka a to da sauran ba wai in je duban da gaskiya gane ya baka shikenan amma dai ilimin sa baya kokolon to zaka ilimi dole a hankali ne yake zama yau da gobe kana yi ka karanta ka karanta ka sake karantawa ka maimaita shi sake so a fara da kanana kanana littattafai a tafi sama saboda na saman suna maimaita abin da na baya suka faɗa da dai kaga ka ƙara karanta shi sannan ka zauna a gaban malami mai ɗalibai da yawa littattafin da ka wuce ana karanta su kana jin su wanda baka zo ba ka fara fahimtar su kafin ka zo inda kake ma wani inda kai je wani ya zo ya yi shi yau inda baka gane ba ka ƙara ganewa da haka ake malunta sai ka ga duk ka rike littattafin saboda yau da gobe kawai ana yi to dole sai ka samu tsulu zamani wato tsawon zamani ka daɗe kana yi kar mu sai tamani ɗan shekaru duk wanda ka gani a daɗe bayan ka gama ɗarikan ilimi sai ka zo ka fara karantarwa ka yi shekaru kafin ka zama malami duk lokacin da ilimin zai zauna to sannan kuma dole ya zama na lokacin da kake neman ilimi in dai ilimi ne ka zama malami ba yaƙi da jahilci ba to sai ka samu mabadi'ul ilmi da usulul ilmi da qawaidul ilmi sannan ka tafi zuwa ga gaya mabada shine farko farko kowane fanni ka fara daga farkonsa haka ake a kasar mu haka ake a kowace ƙasa dan ƙanana ƙanana da tafi har ka tafi sama sannan haka nan sai ka je kuma ka samu usul na ilimi da ƙa'idodinsa wato kowane fanni yana da usul ɗinsa yanzu in fikiyu ne kake son ka fahimta akwai usulul fiqh inda aka ɗauko fikihu shine abin nan abin nan hanyoyi a turqul lati tawassalu biha listinbadi al-ahkam shari'a hanyoyin da aka yi istinbadi su malamai fiqh na da mujtahidai ina suka bi suka gano mana hukunce hukunce to ga ka'idodin al-amru yufidu al-wujub din da kaji umarnin Allah ka wajibi ne sai an samu dalilin da ya nuna ba wajibi ba anna yufidu tahrim Allah hada abu haramun ne sai an samu hujjan da ya nuna makaruhi ne ba haramun ba ne irin su almutlaq yuma da naqayyid almujmal yubayyan al'am yukhaffaf duka wannan su su dilatul iqtiza su abunna dilatul ishara dilatul iqtiran su at-tanbih wal ima fa wal khitab wayannan ilmun muka ne masu zurfi wanda ba muhallin fadan su bane ana to amma duk malamin da kaga yana warware matsayin ilimi to yana da wayannan kaidodi amma ba dole sai ya faɗa maka su ba ba lalle ne ga ba in dai malami ne to sannan akwai alkawa'id ƙa'idodi na ilimin shari'a da na ilimin lugha ilimin lugha harshen larabci dole sai ka san shi kafin ka iya fahimtar alkur'ani da sunna da littattafan shari'a sai yasa magabata kamar da ibn adbar yake faɗa sun koyi ilimin harshen larabci wanda in suna bayani za ka ɗauka iya abin da suka karanta kenan saboda bayan da za a yi ka fahimci shari'a sai ka koyi ilimin larabci don da larabci ne aka wallafa littattafan shari'a masu karanta islamic studies da turanci suna yaƙi da jahilci ne wannan shine gaskiyar magana sai ka karanta shi da littattafensa na larabci na magabata kafin ka zama malami sai dai in ya haɗa duka yana wannan kuma yana wannan amma in iya islamic studies ya karanta da turanci to ya yaƙi da jahilci ne dan ba zai iya istinbati na hukunce hukunce so zaka dole sai littattafan shi littattafan larabci to in baka iya larabcin ba ya zaka yi dole sai ka san nahwu العلم العلم باصول وقواعد يعرف بها اواخر الكلمات العربيه ايرابا وبناء sai ka san karshen kowace kalma na larabci in wasalin ta yazo fataha ne ma'anan in rufa'a ne ma'anan in kisra ne ma'anan kowane wani wasali ya canja ma'ana tana canjawa sai ka san wannan wannan fi'ili wannan fa'ili wannan maf'ulun bihi wannan maf'ulun li ajali wannan hal wannan tamyiz mubtada wal khabar dole sai ka karanta fara shi daga ƙananan littattafai har ka tafi ibnu malik zai ka karanta so in baka san wannan ba to ba za ka fahimci karatu wa kullu man lam ya'rif al-i'raba fala yazalu yatruku sawaba duk wanda bai san nahwa ba zai bar daidai ba daidai yake fassara sa sai dai a lokacin da yake fassara ba sai ya gaya maka wannan wurin ga ka'idan sa na nahwa ba a fassaran ta fito ya gaya maka ita kawai annahu qantarasu al-adabi hal ahadun yujawizu al-bahra illa bil qanatir law ta'lamu طير ما في النحو من أدب حند وعنت إليه بالمناقب wani ilimi na larabci shine ilimin nawo shine gada na wanda zaka samu sauran ilmin muka shi yana shiga kowane ilimi ilimin luka haka nan balaga ilimin sanin ma'anoni haka nan sarfu kalma in ka canja yadda aka gina ta to ma'anan tana canja in ka ce kasara ya karya to an ƙara mata hamza da nunun fa in kasara sai ka ce ya karye da kansa kenan sai ka ce ziyaratul hamzati wan nuni tufidul mudawa kadima sai ka ce taqaddama jama'a ya tattara tajamma'a ya tattaru ijtama'a ya hadu kawai harafi ɗaya ka ƙara ko harafi da yawa ista'lama ya nemi sani ya nemi amar ƙarin bayani ta'allama yayi ta dagewa sai ya sani alima ya sani allama ya sanar alama ya sanar kowanne kuma da ma'ana alama kaman kai ka shelanta abu kaza kaza ne allama kuma ka koyar da ilimi to dole sai ka san irin waɗannan ya ake gina kalma in ka san kalma ce duk yadda ta canja ka san ma'anan da ta canja saboda ka karanta sarrafa ka san waɗannan ka'idodi sannan haka nan ka'idodi na na fiqhu da na tafsiri da na hadisi kowane fanni da ka sani akwai qawaid na akwai qawaid fiqhiyya irin su al-umuru bi maqasidiha al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ad-darar yuzal al-yaqin la yadullu bi shakk kowanne kuma akwai ka'idodi kanana da suke karkashin sa mutum ya ce wa matarsa ki tafi gida sai mai hukunci ta kafu kenan fita ki bar min gida nan ya kore ta tafi gida ta kafu ko bata kafu ba sai mu ce a'a me manufarsa in yace saki yake nufi to ta saku saboda al'umuru bi maqasidiha ana hukunci da abin da kake kai kai nufi in yace ba saki bane yana cin ta zuwan ta je gida ta huta ko ko ya horar da ita sai mu ce ba saki bane saboda al'umuru bi maqasidiha ka'ida daya awwa da yawa za su shiga ciki na baka yata na ka bani ta ta min hidima ko ka aura mini ita manufarka ne zai nuna wannan al'umuru bi maqasidiya to haka nan da yawa irin su al-mashaqqatu tadlibu at-taysir in ba ka yi sallah sai baka ya zauna in ba ka yi alwala ba kai sai mama in alwalan ta gagara ma kai sallan haka ba yi alwalan ba ce ma kai sallan haka irin su abbararu yuzal mutum ya zo gidanka ya zo ya bude wani wata kofa yana hango maka cikin gidanka wani windo dole sai toshe ina kallon sirrin gidanka ko wata hanyar ruwa kwata kai waye wanke wanke sai shigo gidanka da zai ce ai ni a gidana nake wanke wanke to ai kana shigo min da ruwa abbarar za dole a kusa da sannan in yace ai a nan ka same ni ni tuntunin in hanyar ruwa na ana yake kai ne daga baya ka zo kai gida anan to wannan sai a ce ba hujja bane akwai ka'ida a karkashin wannan shine abbarar za ya kunu qadiman cutarwa ba a cewa tun da tsohuwa ce a batta ina da dai ce a batta irin wannan ka'idodin malamai suna nan yana nan a cikin kirjinsu da kwakwalwansu kuma da shi suke fidda hukunce-hukunce shari'a amma ba sai sun gaya maka ba ba sai sun gaya maka sau sai na sai zama malami dole sai ya koyi irin waɗannan abubuwa ne sannan daga nan kuma kai ta karatu har ka kai zuwa ga inda ake son a kai shine ka kai gaya imamu shafi'i yana cewa haqqun ala talabatil ilmi budughu gayati dole ne ɗalibai ilimi su yi karatu har sai sun kai gayarsa to amma gaya ba yana nufin su kure ba domin lokacin da ka zama ka fara wa'azi kai ana ganin ka malam sai mu baka ilimi da yawa ba to barnan da zaka yi ba kaɗan bane don komai mutane sai su ɗauka ka sani ne wala halin baka sani to ko baka kure ilimi ba a kure shi ilimin shari'a amma dai zaka yi ilimi mai yawa in kana da ka'idodi da dalilai to zaka samu ilimi mai yawa wanda zaka rore al'umma matsalolin su da yawa saboda kana da tushe a iliminka akan asati ka asasa ilimi ka bi hanyar da ake bi to amma ba ka iya kure ilimi wani ya ce wa kulli man yadda'i fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa qabat anka ashya'u ka ga wanda yake cewa ni na na san dukkan ilimi sai ta ka san wani abu dai amma abuwa da yawa kuma sun kubuce mu ba ni ki tsafa da mutum zai sai ya san komai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila dan kadan aka ba mu dan kadan shi yasa zaka yi tsawon shekara ko shekara dubu kai kana karatu kuma sannan ka bawa lokutanka duk lokutanka a ce karatu ne to zaka samu wani bangare ne shine al-ilmu in in in a'taitahu kullaka yu'tika ba'dahu ilimi in ka bashi gaba ɗayan ka zai baka shashin sa so amma da kulli mushtahidin nasibun kowa yana da duk wani mushtahidi yana da kokari in dai kai kokari Allah zai baka to sannan ilimin kuma wani ya fi wani ilimi wa fawqa kulli zai ilmin alim wani yana da ilimi to wani ya fi shi amma fa in an ce wani ya fi wani ilimi kar ka dauka a ko ta wani bangare ya fi shi ba lalle bane bila ya fi shi ilimin hadisi ne kuma bai kai shi fiqh ba ko ya fi ya fi shi fiqh bai kai shi tafsiri ba ko ya fi tafsiri bai kai shi ilimin aqida ba ko bai kai shi ilimin sira ba tarihi saboda haka za a ce a jumlace wani ya fi wani ne amma da za a zo a kasa a faifai ba shi ma wancan ne akwai inda ya fi wannan shi sa da za ka malamin za ka bi za ga kowa akwai ta inda ya fi ƙwarewa akwai ta inda ya fi ƙwarewa sai dai in baka lura ba to amma abin da ake so ga wanda yake son ya zama malami shine kowane fanni aka taba a jika a wajen ko da ka zurfafa a wani fanni amma kowane fanni kuma aka taba ba za a barka a baya ba shine ma'anan khudh min kulli shay'in shay'an wa khudh min shay'in kullahu kowane fanni ka samu rabonka sai ka dauki wani fanni kuma sai ka zurfafa a cikin sa sai ce maka malamin hadisi ko malamin qur'ani ko malamin fiqh ko malamin lugha ko malamin tarihi amma duk inda aka taba ka aji ka to kai ne malami bi ma'anar kalima amma bangare ɗaya kawai kai sai dai a ce maka malamin kaza kawai amma ko ina aka tabo ka wani daga cikin Abu Sulaiman sai zo ya samu ana maga ana karanta arudi ilimin arudi fanni ne na waka zaka tsara waje sai yaji ana mustafidun fa'ilun mustafidun fa'ilun mustafidun fa'ilun mustafidun fa'ilun fa'udun mafa'ilun fa'udun mafa'il fa'udun mafa'ilun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'al yace to wannan irin ilimi ne aka ce wannan ilimin arudi ne ilimin waka ne mafa'ilun fa'ilatun mafa'ilun fa'il aka ake haddace shi kuma sai ya hau kan waka in tawil kake so bahru tawil ko bahrul wasi ko bahrul kami ko bahrul mudari duk yanda kake son ka auna wakan ka to akwai ma'auni na wannan waka ne ana ta bayani da san koyi ba sai ce ilimi a ce akwai wani fanni fannun min al-funun la a'rifu fihi shay'an a ce akwai wani fanni na ilimi a duniya ban san komai ba har in dauki kaskanci yace wala ba zan yadda ba da tsufansa da komai yaje rufe daki ya kama haddace tafa'i duk tijo kawai ya ji an zo wucewa yana mustafidun mustafidun mustafidun mustafidun mustafidun mustafidun mutafa'idun mutafa'idun mutafa'idun mafa'idun fa'ilatun mafa'idun fa'ilatun domin ya yi rike wannan fannin kada wata ran a zo ana magana malamai suna tattauna shi kuma zama bai da abun cewa a ciki to karka taɓa yadda kana malami a ce ga wani fanni wai za a zo a yi kuna haka kai a barka ɗan kallo a farka yadda da wannan kaskanci malami ma gabata ba sa yadda da wannan amma ba ka iya kure ko wani fanni za ka ɗauki abin da ka ɗauka sai wani ɗalibin ka ma ya san wani abu a fannin kai baka san shi ba ko ya fi ka fahimta ta wani ɓangare to bayan wannan yanzu idan ka duba tunda mun ce ni da dazu ne ma nake duba topic din aka ce a gari a garin Hausa ne mun ne malunta da malamai a kasar Hausa to bari mu shigo da kasar Hausa dazu ne ina duba a social media sanarwa ne naga a kasar Hausa to yanzu a kasar Hausa galibin malamai mu suna bin wayannan hanyoyi da yawan su wani in yaje dan karanta wani dan littafi da zai iya wa'azi kawai cikin nan sai zama malami kuma za a masa fatawa ko ta irin fatawa to daga nan kuma bai zai karatu ba duk wanda bai nuna ba ya fara ba inda zai shine malamai suke cewa man tafaddara qabla awanihi faqad tafadda li hawanihi duk wanda ya fito da kansa wai a matsayin malami kuma lokacin fitowansa bai yi ba to ya bijiro da kansa ne ga inda zai walakanta kawai zaka ga yana tsoron fatawa zaka yana tsoron wasu fannoni bai isa ya karantar da kai wasu fannoni sai duba mai dan sauki sauki sauki dai kawai ko ya cika ku da surutu ba ku gane ba maimakon ya ba ku ilimi so da yawa a kasashen mu na wasa ana samu amma ba ba wasa ne kawai kowane kasa ma ana samu wasu ma malamai yan tsubbu ne aka ɗauke su malamai yan tsubbu wani rubutun sha kawai yake ana biyan sa sana'arsa rubutun sha ne za a je a kai masa fatawa yana matsayin malami wani boka ne gara yanzu da da'awar sunna ta yadu wallahi da boka ya dauke su malamai ne zan je wajen malam wani ya je duba mata ko ya duba masa wai kuma shine malamin sa wai wai malamin sa ne amma bokan sa ne ba to wannan sune malamai wasu malamai a kasar wasa amma alhamdulillah an samu canji a shekarun nan saboda yawan masu karantarwa wanda suka yi karatun da gaske suke abin da suke karantarwa to sai maluntan maluntan ba ta yiwuwa dole sai da karantarwa idan ka samu ilimin nan sunanka malam amma ba a ce maka mai malunta malami kenan sai in kana karantarwa domin bayan da za a yi a ce a ce malunta kuma babu karantarwa kaga sai kana karantarwa sai kana da'awa sai kana amsa fatawa ka zama malami kenan kana da malunta karantarwan shine yada ilimi هذا علم خيركم من تعلم القرآن وعلمه kaga dole ka karanta alqur'ani ka koyi karatu alqur'ani kuma ka koyi karantar da shi wannan hadisin ba yana nufin koyon qira'an alqur'ani kawai ba hadda ma'anan alqur'ani da ilimin da ke cikin alqur'ani kuma ka karantar da shi sai ka fi kowa alkhairi kenan al-ilmu wa ta'allum wa ta'lim ka koyi ilimin kuma sannan ka koyar da shi sannan ka dinga da'awa kana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci kana ainihin kiran mutane zuwa ga umarni da ke cewa aiki da hana munana wannan abu mai kyau ne a yi wannan abu mara kyau ne a yi to wannan farzu kifaya ne Allah bai wajabta dukkanin mu mu zama malamai ba don bai zai yiwu ba in kowa aka ce shagala da ilimi ya zama malami to wani da ya sayar mana da yajin da zamu ci wa zai noma mana abincin da zamu ci abubuwa na rayuwar nan wa zai ci masallacin nan wa zai gina mana shi kowa je ya zama malamin addini kaiwa amma dole a cikin al'umma a samu malamai wanda su sauran mutane suke koma zuwa gare su domin fahimtar addinin su duk abin da ya shige musu dubu su koma duk abin da in kai wannan shikenan dama kun aliman aw muta'alliman aw sa'idan aw mustami'an wala takun al-khamisa fa ta'lam ka zama malami in ka zama malami ka zama mai neman ilimi dalibi ilimi in ba ka ba ka zama mai tambaya in ba ka zama ka zama mai sauraron malamai kana zuwa wuraren karatu ko kana ji a rediyo talabijin da wayoyinka amma kar ka yadda ka zama na biyar in ka zama na biyar zaka halaka shine jahili shi ba malami ba ba dalibin ilimi ba ba mai zuwa wurin karatuttukan malamai ba ba mai sauraron su ko ba mai tambaya ba a matsalolin addinin sa ba wannan shi ake cewa kungurmi jahili in ka zama wannan ka halaka amma kana cikin guda hudun nan shikenan amma zama malam kuma wannan wasu dole ne a cikin al'umma su zama malamai don su shiryar da al'umma domin an rasa su to kuma an samu matsala wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dole a samu wasu masu mai da kyakkyawa ke masu hana munan ayyuka suna kira zuwa ga addinin Allah ke yasa ubangiji ta Allah yace wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يعقلون za a tafi yaƙi amma sariya manzo Allah yana gida ya turo su yaƙi Allah ce to kar a tafi gaba daya wasu su tafi yaƙi wasu su zauna tare da manzo sama su su yi ilimi in wayancan sun dawo sai su koya musu wannan ilimi to kaga farko kifaya da za a ce kowa sai ya iya rabon gado wajibi ne duk kai ko iya malami a ce duk wani malami mai karantarwa ko wa'azi sai ya iya rabon gado kafin ya karantar da yawa za su aje karantarwa amma Allah bai tsora wa wanda ba in wasu sun iya kawai shi kenan sun ɗauke wa waɗanda waɗanda ba su iya ba waɗanda ba su iya ba to yaya ake karantarwa karantarwan ana yin ta ne yadda ya dace gurgudun bukatan mutane wayannan me suke bukata karantar da su tauhidi koya musu tauhidi sun yi ifiyanci tauhidi sallah azumi kowa wannan dabi'unsu ba masu gyara musu halaye wannan shine aikin al-ulama'ur rabbaniyun malamai na Allah kamar yadda Allah take to walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun ku zama malamai na Allah so da kuna karantar da littafin Allah kuna karantar da ilimi kuma kuma kuna karatu ilimin ba ka zama malami sai kana karatu kana karantarwa ko ka zama ka yi ilimi kana iya shiga littattafai ka fahimta to fa sai ka yi bincike ko kana yin karatun sannan za ka iya karantarwa daidai in ba ka ba akwai abun da kana tamanin haka ne za ka zo ka faɗa mutane shi daga baya in ka je ka buɗe littafi sai ka samu ba haka ba ne amma in kullum a cikin karatu kake da karantarwa to ba za a dinga samu wannan kurakuren da yawa to alim malami wanda yake rabbani na Allah shine wanda yake karantar da mutane irin karantar wanda ta dace Abdullahi ibn Sayyidina Ali Ali ibn Abi Talib yace su ne waɗanda suke wato zuba wa mutane hikima shine ilimi kuma su tambiyar su tarbiyantar da su akan ilimi me ma'anar tarbiyantar da su akan ilimi yau in suka ba su gobe su ƙara musu gobe su maimaita musu a haka har su taso cikin ilimi sune al'ulama'ur rabbani abdullahi bin abbas yace sune al-fuqaha al-muallimun malamin fiqh masu koya mutane karatu abu kaza halal abu kaza haram kaza wajibi ne mustahabi ne wannan zai bata maka sallah ko aurenka ko ibadanka malamin da suka san hukunce hukunce wato ainihin na shari'a wasu suka ce wanda suka san halal da haram da umarni da ke aiki da hana munanan munanan ayyuka duk dai harka ta malunta dole ne a yi ta da hikima me wane yake bukata na karantar da shi karantar da shi ba me zai burge wane ya ji daɗi ba a'a in ta inda yake da matsala to ta nan za ka karantar da shi don ka kau da wannan matsalan nasa inda yake da jahilci nan za ka kawar masa da jahilci ba wani abu ne in ka gaya masa zai ji daɗi ya yi dariya ko ya kabbara ba a'a wannan ba ulama'ur rabbaniyun ne masu malamai masu tarbiyyantar da al'umma kai ina kake da ba ka ji wani zai tambayi maza sun haife imin nasiha imin wasifai fi laka da zaukar kai fushi me yasa fushi ne matsalan ka wani zai to ni ko ya sala me yafi ya kamata ne me yafi min kai sallah akan lokaci saboda shi ko ba ya sallah akan lokaci kowa za a duba me ya dace da shi sai a bashi amsa tambayan kuma daya wani ya ce me yafi a musulunci ka dinga ciyar da abinci kuma ka dinga mutane sallama ya duba matsalansa baya ci baya sadaka sosai baya sallama to haka malamai zai kamata su yi menene matsalan al'umma a karantar da su wannan matsala ba me suke so suke sha'awa zai musu nishadi ba wannan shirme ne kawai me suke bukata in sun san wannan abun a tsora a gaba a tafi a gaba a karantarwan idan zan fassara wannan ayan ko hadisi a cikin abubuwan da na karanto cikin littattafai masu zurfi dogaye manya-manyan littattafai wani abu ne in na yi wa masu sauraro bayani ya fi musu amfani kuma za su fahimta sai in gaya musu iya wannan saurawa da na karanta kuma yana gefe in na gama karatu na ka min tambaya ka taɓo wancan na gefe da na ajiye sai in zubo maka shi da na ɗauka kwakwalwanka ba za ta ɗauka ba ne yanzu sai ka so tambaya kai da ka tambaya kaga ka nuna kwakwalwanka za ta ɗauka sai in baka in ban baka ba in baka tambaya ba sai tashi a haka sai wata ran kuma shi kuma in karatu ya zo kansa sai ya fito da shi su ne malamai na Allah masu karantarwa kawai shiryan al'umma shi ne a gabansu shiryan al'umma so da haka kullum yana cikin bahasi yana cikin bincike research yana karanta littattafai yana haddace wannan domin kar ya samu matsala a wajen karantarwarsa ya faɗi abin da ubangiji ta'ala ba shi yake nufi ba sai Allah ta'ala sai tambaye ka wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sai Allah ya tambaye ka zaka sai ka koma in kai shakkan hadisin nan sai ka koma in kai shakkan ma'anan ayan haka take koma tafsiri kafin ka kare ka faɗe ta wajen karatu wannan hukunci haka yake in kana shakka ka koma in kana da yaki ne ka zo ka faɗa ka zo ka faɗa kullum kana neman fa'ida kullum to ilimin ka yana karuwa sannan kuma kana karar da al'umma amma in baka kara shi to daga karantarwa zaka dawo surutu ne kawai ba wani abu kawo so da ka dole zamana kai ma kana ƙarawa kuma ilimin karantar da shi yana sa ya ƙaru saboda kai ma kana ƙarin bincike shi ne ke cewa yazidu bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta ilimi yana ƙara yana ƙaruwa in kana yawan ba da shi in ka rike shi kuma to rabuwa yake don zaka manta shi to bayan mai karantarwa ba zai zama daidai da wanda baya karantarwa ba don shi ilimin sa babu ci gaba a ciki abin da ya sani ma yau da gobe zai iya manta shi to ka karantar da al'umma abinda ya dace ka karantar da su sannan kuma boye ilimi haramun ne haramun ne boye ilimi ka yi karatu sai ka zauna kawai Allah ya maka ni'ima da ilimi kai ba ruwanka da karantar da mutane ba wa'azi ba da'awa a maka tambaya ba kila ba za ka amsa to shari'a ba sai da wannan Abu Huraira yana karantar da hadisi so suka ce kai ka yawaita karantar da hadisi sai ce walau da ayata li fi kitabillah lama haddathu adam hadisi ba don ayoyi guda biyu a littafin Allah ba ba wanda zan karantar da shi hadisi da sai koyi ilimin hadisi na to amma akwai ayoyi guda biyu alqur'ani wanda suke wajabta maka sai ka fito da ilimi shine innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim wadanda suke koyi ilimi bayan Allah ya saukar da shi na shiriya da hujjoji bayan Allah ya saukar da shi alqur'ani ya bayyana shi suka koyi to wayannan Allah ya tsine musu ko masu tsinuwa ma sun tsine Allah ya tsine mai koyi ilimi sai dai wanda ya tuba ya gyara halayensa ya bayyana ilimin bayan da ya koyi to sai Allah sai karfi to bansa Allah bai zafara ne mai jinda saka ka dole ka fito da shi baka ci ta zama ba ka zauna ka ce wai a ai ba dole bane da sauran sannan hadisi ya inganta a musnad na Imam Ahmad manzala sun ce man katama ilman ya'lamuhu ajjamahu Allah yawmal qiyamati bi lijamin min nar duk wanda ya koyi wani ilimi da ya sani to Allah zai masa linzami na wutar ranar alkiyama ilimi na shari'a kaga baka ci zama ba ramin ji nan amma ya kai na ji sai na awa biyu abu na gaba shine fatawa kaga baka zama malami baka fatawa sai ne za ce maka malamin wa'azi amma ba malami haka kawai kalmar maluntawa za ka samu wani wa'azi ya iya amma ban da tambayoyi to malamin wa'azi kenan muna da su da yawa wanda za su iya sa ka kuka su yi wa'azi kai kuka imanin ka ya karo ya karo amma ka tambaye su hukunce hukuncen auren ka ko kasuwancin ka bai sani to yana nan yana ba da gudunmuwan sa inda a bangaren sa shi ma to amma akwai wanda duk inda ka tabo shi nan kamar fatawa dai ba ka amsa abinda bare sani ba na fatawanka shine kadan akan abinda wanda ya sani ya fi yawa akan da bai sani ba to kaga fatawa kuma kala biyu ne mu muke ce mata fatawa akwai neman ƙarin bayani shi ma tambaya ne wannan aya mai take nufi wannan abun kan ya bayani sai yake sannan akwai kuma wato tambaya abu ne mai sauki sai a tambaye ka shi bai faru ba ma kana son je ka bai sai a gaya maka ne sannan akwai asalin fatawan shine abu ya faru kana son ka ji hukuncinsa don ka dabbaka shi wata harka ne ta kasuwanci ga ta nan zaka yi ta amma za so ka sani halal ne ko haram ka yi ta sai ka buga malami wa ko ka tambaye shi to na ce mata nazila in yace maka halal ne zaka yi in yace haramun zaka bari wannan shine hakikanin fata ka ga matarka wata kalma baka sani ba saki ne ko ba saki ba in yace maka saki ne shikenan in ba saki bane ka cigaba da zama da matarka wannan shine fatawa to irin wannan ne ake cewa idan zaka bada fatawa irin wannan ka sa aljanna da wuta a gabanka ko ka sa wutar jahannama a gabanka kana fadan son zuciyanka zaka fada wutar jahannama don kana fada za yi aiki da shi kana fada in haramun din ne za a aikata shi amma in wasu tambayoyi ne kila na ɗalibin ilimi kila ma da ka bashi an san bai gansu ba shi ma zai je bincika ya gane shi wannan hakika ba fatawa bane amsa tambaya sunan sa tambaya da amsa ne to malami shine mai amsa fatawoyi kuma dole sai ya amsa amma mai amsa fatawa sai ya kai ya amsa sannan ya amsa su ne malamai fuqaha wanda suka san hukunce hukuncen shari'a a tambayoyin mutane in ka kasa su ɗari to kashi casa'in fikihu ne hukunce-hukuncen ibada da hukunce-hukuncen mu'amala a kai saura nawa kashi goma ko kashi biyar ya zama aƙida babin tauhidi kashi biyar kuma babin dabi'u to a sai malami mai fatawa dole sai ya san me sai ya san fikihu hukunce-hukuncen shari'a shine ma'rifatul ahkami shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya abu kaza hukuncin sa kaza ga dalilin sa abu kaza hukuncin sa kaza ga dalilin sa kuma in an tambaye ka dole ka bada amsa shi ma akwai hadisi manzo sun ce man su'ila an ilmin fakatamahu ajjamahu Allah bi lijamin min nar wanda aka tambaye shi ilimi ya koyi to Allah zai masa linzami na wutar ranar alkiyama to amma in baka kai ba to Allah ka ce ban sani ba la adari nisful ilmi ban sani ba rabin ilimi ne don zaka je ka nema amma ka nuna ka sani ka ga jahilci imam imam abin nan imam malik yana cewa duk wanda yake baya son ya ce ban sani ba to an gama da shi ne ma an gama da shi jahilai da kake ga jahilai ne kana duk abin amsar da aka tambaye ka ka bayar ko baka sani ba yau da gobe za ku gane cewa da ka kake ba da amsa kai kana yi ne don ka samu ɗaukaka amma ba haka ɗaukakan take ba ko ka same ta za ka rushe wa kun abin nan abin nan wanda duk yake cewa wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adri usiban maqatil duk wanda yake son ɗaukaka ma bai iya kalman ban sani ba to wannan an gama da shi an samu makasarsa don dole wata ran za a gano shi da gobe ƙarya kure take ba ta yaya wa ma ma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha taqwa ala an-nas tulani ko kana tamani ba za a gane ka ba to za a gane kawai ka ce ban sani ba manzo Allah an tambaye shi man ruhu yace ban sani ba ne ruhi ban sani ba ya sharqiya ma za ta ji mal mas'ulu an habi ala min sai ban sani ba kai ma kuma baka sani ba ba shi kenan ba imam mali wasu daga iraki aka turo wani da tambayoyi guda 40 aka ce aka ce a kawo babun nan muftil madina shine alimul madina malamin da ke fatawa in yana nan ma ba mai fatawa madina sai an ka guda shida guda ashirin da talatin da hudu bai san su ba sai ya ce masa yanzu kai yadda ka shaharar nan malik in koma iraki in ce ka kasa amsa wannan fatawan sai ya ce kafin ka je iraki ka kama yawo a madina kororo kororo ka ce ka tambayi malik ya kasa baka amsa kafin ka wuce iraki me zai same ka don an tambaye ka kace baka sani ba me matsala a ciki ai wani ka sani ba kuma dama ilimi ba a iya kure shi ba a iya kure shi to in ka ga ana amsa fatowi da ka malamin da basu kai su ansa ba suna ansawa to alama tashi alkiyama ne eh don a in alkiyama ta zo tashi za a dauke ilimi kuma da kadan kadan ne ake daukewa shi yasa manzo kuma ya ce inna allaha la yaqdiru ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurina ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا من غير علم فضلوا وأضلوا الله تعالى با كربين علمي دا wato ainihin shine shi daga kirazan mutane ba wanda malami ne ya kwanta ya tashi gari ya ji shi jahili ya tashi da safe ya ji shi jahili ba Allah ba karɓar ilimi da haka ina karɓar ilimi da karɓan malamin ne wanda malamin ya mutu ba irin sa ba wanda ya mutu sai malamai su kare sai waɗanda ba masu ilimin ba sai su zama malamai su dinga fatawa ana tambayar su suna fatawa da jahilci su bata su batar su bata su bata so in kai ba malamin fatawa bane kawai kai wa'azinka kawai kai nasihanka ka sa mutane tsoron Allah ka gyara musu halayen su ka bar masu fatawa kuma su yi fatawa waɗanda suka san hukunce hukunce wato ainihin na shari'a to wannan shine malunta jama'a bayanin da na yi nan karantarwa fatawa karantarwa fatawa bayan kayi ilimi to sai su waye malamai malamai su ne wanda suke yin wannan aiki su ne masu bincike da karantarwa da amsa fatawa su ake cewa malamai su ko malamai suna da matsayi a cikin al'umma duk da cewa ana zuwa dakatar da ni amma nassoshi da suke nuna darajar malamai suna da yawa kuma kullum ana karanta su ubangiji subhanahu wataala yana cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja suna haka masu ilimi suna da daraja shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah da kansa yace ya shaida malamai sun shaida babu mata da gaskiya sai Allah man yuri Allahu bi khairin yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini duk wanda kage ya fahimci addini Allah yana nufin sa da alkhairi so ilimi yana da daraja wanda babu wani abu mai daraja a duniya irinsa ba shugabanci bai kai shi ba don shugabancin mutum yana karewa ko ka mutu ko ya kare kuma a duniya arziki yana karewa kana raye ko ka mutu in ka mutu ba za ka je lahira da kuɗi ba amma ilimi daraja ta ilimi har a lahira akwai ta har a aljanna ana shawartar malami ya suka ce al-ilmu fihi jalalatun wa mahabatun al-ilmu anfa'u min kunuzil jawhari tafna al-kunuz ala az-zamani wa sarfiha wal ilmu yabqa baqiyat al-'asur ilimi ya da ɗaukaka yana da daraja ilimi ya fi kuɗi kuɗi in ka ajiye miliyan goma wanda ya zo ka ba shi dubu biyar wannan dubu goma wata ran za ka kaɗe leda buhun zai ƙare amma ilimi in kana ba da shi ƙaruwa yake don foto kofi kake bawa masu sauraro original din yana wurinka in ya je ya ga bai fito sosai ba ya duba duba bai gane sai ce nan kan mene sai da wurinka sai ka gaya masa ga ga yanda wurin yake saboda kai kake da original din amma kuɗi ba za ka ba mutum foto kofi ne in ka kashe su sun tafi sai dai ka nemi wasu ilimi kuma in ka bada shi ya ƙara zama ya ƙaru to ba abin da ya kai ilimi daraja shi sai ma amal yake cewa al ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahha niyyatu ilimi ba abin da yake daidai da shi a daraja ga wanda niyyarsa sai kyau wato wanda yake da ikhlas shi yasa dole malamai su zama masu ikhlas to yace su wannan in dai kai tsakaninka da Allah kai shi ilimin addini to babu kuma wanda ya kai sai dai ina ma ba don Allah kai za mu zo akan sifofin malamai abin daga cikin wanda ke nuna darajar ilimi shine gado ne na annabta eh annabawa ba su bar kuɗi gado ba ko dukiya sun bar ilimi to wannan ilimin da suka bari shine malamai suke gada al-ulama warasatul anbiya' malamai su ne magada annaba kamar da yazo a hadisi manzo kuma innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ba'd huwa kal hitanu fi jawfi al ma wa inna fadla al alimi ala al abidi ka fadli al qamari laysa al badri ala sa'ir al kawakib wa inna al ulama warathatul anbiya fa inna al anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathu al ilma faman akhadha wa akhadha bi hadin wafir yace malami kowane abu yana nema masa gafara har kifin da ke cikin ruwa wata ruwan hatsutsun da ke sama yana nema wa malami gafara Allah gafarta masa zunubansa yace fifikon malami da mai ibada wanda ba malami ba kamar fifikon mutane dan dirin goma sha hudu wanda ya gama cikin haskensa akan sauran taurari ai taurari ma ba haka san su ba in wannan watan ya fito yace to malamai su ne magada annabawa ji maza su ma yace annabawa ba su bar zinari ko azurfa ba gado sun bar ilimi wanda wanda ya gaji ilimin annabawa to ya gaji rabo mai yawa ilimin shari'ar musulunci ke ya samu babban rabo shi yasa zuwa hadisi ulama ummati ka anbiya bani isra'il malamin al'umma ta kaman annabawan bani isra'ila ne to babu annabi ba manzala sa kuma sai malamai masu da'awa da kuma su kuma annabawa na da in an yi manzo ana tada wani annabi ya jaddada addinin sa kamar yadda manzala sa yake cewa أن كانت بنو إسرائيل تصوصهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر su banu isra'ila annabawa ne suke shugabantar su in wannan annabi ya tafi sai a kawo wani annabi in wannan annabi to al'umma manzo Allah kuma daga kansa annabta ta kare malamin su ne magadansa to dole su dauki kuma aikin da yake yi su na karantar da al'umma na karantar da al'umma tsakani da Allah to wannan kawai ya ishi shi yasa ne yace akarim biwarisin wa mawrus mamakin darajan mai gadon da wanda aka gadan saboda haka in dai gadon ka kai annabawa ka gada to kuma sai a duba darajan annaba sai a duba darajan kuma wanda ya gaji annaba sannan daga cikin abin da ke nuna darajan malunta Allah ta'ala alqur'ani yace malamai su ne masu khashiya su ne wanda suka san Allah suke jin tsoron sa tare da girmama shi shine ma'anar inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama Allah yake masu tsoron Allah a cikin mutane sune malamai to amma kashiya anan ana nufin al-khawful maqrun bi ta'bi tsoron da yake hade da girmamawa amma in tsoron Allah kar ya saka a wuta wannan ko jahili ma yana da shi amma ka san Allah ka san girman Allah sai ka san shi tukunna to sanin girman Allah tsoronsa tare da girmama shi malamai ne suke da wannan don su suka fi kowa sanin Allah sai ka san Allah ka san girman sa so da haka wannan Allah ne musu wannan shaida sannan kuma malamai jagorori ne a cikin al'umma jagorori ne ko a ki ko a so in abu ya rikice wurin su ake dawa shugabanni ma wurin su yake dawa abubuwa su rikice saboda su suka karanta Qur'ani da hadisi da shari'a suka karanta tarihi na magabata Imam Ali yana cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha ba abun da ke gyara karshen wannan al'umma sai abun da ya gyara na farko to malamai su suka san me ya gyara na farko duk matsalolin da ake ciki a duniyar nan malamai ya kamata a shawara su ba da mafita su suka san na baya suka rayu su suka shiga irin wannan matsalolin ya suka fita wani mataki suka dauka so da sai suka zama shugabannin al'umma kuma ba naɗa su aka yi ba dole ka kana buƙatar malami ko fatawansa ko shawararsa ko jagorancinsa in baka neme shi ba ma in wani naka ya mutu zaka neme shi ya masa sallar gawa ba za ka wuce ba sai ka nemo malami in an gado za a yi gado sai ka nemo shi ya riba gado in za a yi sallah shi ake nema in daura aure za a yi ina malamai in abu ya rikici ana neman sulhu sai a tafi wajen malamai kaga su shugabannin al'umma ne Allah ta aita wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya shugabanni a cikinsu suna shiryar da mutane da umarnin Allah saboda me saboda sun yi haƙuri kuma suna da yaƙini da ayin Allah suna da ilimi suna da haƙuri shi yasa shekul islam ibn ya ce bisabri wal yaqini tunadu imamatu fi din bisabri wal yaqin tunadu imamatu fi din da haƙuri da ilimi ake samun shugabanci a addini ilimin addinin Allah ilimi mai kyau wanda kake da yaƙini da shi sai ka zama shugaba ba tare da annaka kawai wani ce ababakar da'autuka law ajabta إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تصير به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت والأب المهند ليس يبدو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه جدا خفيف الحمل يوجد حيث كنت yace ina kiranka sunan ɗansa ne abubakar yake masa wasiƙa ina kiranka zuwa ga abin da in ka yi shi za ka samu babban rizo kuma za ka zama shugaba a cikinsa in kana umarni da hali shine ilimi so da haka su malamai shugabancinsu ba naɗa su ake yi ba Allah ne ke naɗa su dole al'umma su neme su dole su buƙace su saboda idan kana karatun ilimi kana karanta rayuwar al'umma ne duk wanda duk tarihin da ka karanta na al'umma da ilimin da ka karanta rayuwar al'umma kake karanta saboda haka kai din ba kai kaɗai bane kai malami kuna da yawa ko kun bayyana ko ba ku gane ma in ba kai karatu ba kai kaɗai ne in ka karanta wannan tarihin wannan malamin ka karanta wannan ka karanta rayuwa wannan ka karanta dokokin Allah ka karanta tsare to yanzu kai din kuna da yawa ba kai kadai bane ka dauki hankalin wannan malamin ka sa kokolwanka ka dauki hankalin wannan malamin ka sa wancan hankali wannan ma sai zama hankula da yawa ne a kokolwanka ba hankali guda da yawa basiran malamin ka dauka kana sawa a kokolwanka shi sa ka ce mutum mutum daya akwai wanda ya kai mutum dubu al-annasu minhumu alfun ka wahidin wa wahidun ka alfin idza amrun ana a cikin mutane ka samu ɗaya tamkar dubu shi ɗaya ne kamar dubu yake da zai mutu za ka ga gurbinsa mutane dewa sun shiga za su shiga wani hali wa ma kana qaisun hulquhu hulka wahidin walakinahu bunyanu qaumin tahaddama sai mutuwan kaisu ba mutuwan mutum ɗaya bane gini ne rukka akan gari gaba ɗaya suka mutu kawai wani ya mutu zai kaga gaba ɗaya al'umma ne ta mutu to amma a cikin mutane akwai mutum dubu wanda ba su wuce mutum ɗaya ba ba su da amfani a cikin al'umma mutum dubu in kada su duk ba su wuce mutum ɗaya ba ba za su iya yin abin da mutum da yake da kwakwalwansa ba da himmansa ba da jaruntakansa ba da iliminsa ba to saboda haka malamai su ne shugabannin al'umma kuma su ne suke ɗaukan al'amuran al'umma Allah ta ala faɗa wa Allah wa rasulahu wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah ta kuma ku bi masu jibinta al'amuran ku sune shugabanni da malamai sune masu sulhu sune ake neman shawarar su sune in rikici ya barke za a nemo duk wani abu sai kaga ba harkarsa bane amma zai baka shawara mai kyau to wannan ta isa ta isa daraja kuma ba nada su ake yi ba Allah ne yake nada su kai yadda kuma ka yadda shi shugabanka ne yana sama da kai ka yadda zaka bi abin da yake faɗa sannan a matsala ta gaba shine siffofin malamin dabi'un malamin yaya kamata malamin su zama abu na farko malami dole ya aiki da ilimin sa inda yana sai zama malami na Allah ba za ka zo kana karantar da jama'a ku yi kaza ku bar kaza sai kuma ba ka yi kai kana nuna mutane kamar kai mai tsoron Allah ne amma ba tsoron Allah tare da kai atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun kuna umurtan mutane da kyawun ayyuka kuna mantawa da kawunan kuma kuna karanta alqur'ani ba ku da hankali ne in Allah ba za ku hankalta ba amartuka alkhaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu wa ma qawli laka sabi na na ya umurtan ka kai aikin alkhairi ni kuma ban yi ba to menene amfanin umurtan ka da nake yi ai malami idan bai aiki da ilimin sa ba ma za ka kawo mutane ba su cika karban karatun sa ba in dai sun gane in kaga suna karba suna gina ma shi ba su gane amma duk da suka gane cewa fasiki ne ko makaryaci ne ko malami ne wanda ba yana faɗa ne amma shi baya aiki to sai kaga ba damu da shi ba ilimin ba zai karbu ba aya aruha rajul wa ghayru taqiyyin ya'muru an-nas bi tuqa dabibun yudawi ghayrahu wa taqi aya ayyuha ar-rajul muallim ghayrahu halla li nafsika kana bat ta'limu tasifu ad-dawa'a li dhikkan wa dhibana كيما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم الله ya wanda yake karantar da kansa ya wanda bai da tsoron Allah amma yana umurtar mutane su ji tsoron Allah kamar likita ne bai da lafiya ya sha magani yana ba mutane magani shi ko bai sha ba ka fara da kanka ka gyara kanka sai kaga ilimin ma ya fi karbuwa ya fi shiga zuciya kuma mutane suna koyi da ayyukanka sama da yadda suke koyi da abin da kake faɗa wani kawai aikin ka in ya ga kaya ba kawai ɗauka halal ne in kai malami ne ka dole ka gyara kanka a nan ne za a karɓi iliminka kuma a nan ne ka zama mai hikima ka zama mai hikima ibn jo abin nan ibn ibn qayyim a cikin tafin samimiya yana cewa aya muqidan nara li ghairi qadahu wa harru da zaha baina jambayhi yabrimu a hadha dana al-ilm alladhi qad gharastahu a hadha alladhi qad kunta tajuhu yutim a hadha huwa rifu alladhi qad kasabtahu la amruka la rifu wala al-asli yasamu بديء عن الساءات أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم وتظلم ما هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تظلم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم yace ya wanda yake kunna wuta don wani ya haske wutan tana kona shi kaman fitila ne malai ba yake da ilimin tana haskakawa tana kona mutane yace to zuwa shine da kin da kai kake tsammani zaka tsinci dan itacen sa shine maluntan kana gani zaka ci ba ba za ka ci ba yace ba uwar kudin fari ba kai asaran wurin sabon Allah kana gaba gaba wurin da'a Allah kana baya baya amma kana riya cewa kai malami ne yace kai jahili ne kuma azzalumi a jahilin ma kana na gaba gaba yace idan irin wannan matakin shine irin matakin da malami yake dauka wa kansa to wurin wa za ka karbi shari'a in wannan shine halin malami wajen wa za ka karbi shari'a an ce ai koyi da malamai to kai kanka ka lalata kanka yace to irin wannan ne ko wani malami yake cewa fa in kunta la tadari fatilka musibatu in baka da ilimi masifa ne wa in kunta tadri fal musibatu azam in kana da ilimin ko musiban ta fi girma kana da ilimi baka aiki da ilimin ka ko ba don Allah kake ba gara ma wanda bai sani ba musifan ta fi girma siffa ne biyu dole ya zama mai ikhlasi tsakani da Allah yake yi karantarwansa fatawansa da'awansa shawarwarinsa nasiharsa ya zama don Allah yake yi babu riya a ciki babu don a ce ni malami ne ko na iya hadisin abu huraira mai ban tsoro mutum uku wanda su ne farkon za a fara wutar kura wutar jahannama da su akwai mai jihadi fi sabilillahi Allah ta'ala ya ce na baka jarunta ya kai ce ai na ta jihadi zai ce karya kake yi kai ne don a ce kai jarumi ne mala'iku su ce karya kake yi sai a kama shi a jashi akan fiskan sa jefa shi a wuta sai mai kuɗi wanda yake sadaka na baka dukiya ranar kiyama Allah zai tambaye ya kai da ita ai ko ina ina bayarwa fi sabilillah sai Allah ta ce ƙarya kake kai ne don a ce kana kyauta kana sadaka riyan shi ma a ja shi a kai shi wuta sai malami na baka ilimi ya kai ai na ta karkar da mutane dare da rana sai a ce kazzabta inna ma fa'alta zalika li yuqala ali kai haka ne ƙarya kake kai ne don a ce kai malami ne kawai shi kenan ya rabon mutum ya zo ya burge mutane a ce ka wani akwai ilimi wa ya zakulo wannan ya zakulo wanda ba a bukatun to sai a jashi a wuta a kan fiska sa jima ji a jefa shi a wuta abu hurairah san da ya suma da ya faɗi wannan hadisi san da ya faɗi ya suma wannan shine halin malami da ba aiki da ilimin sa wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'azzabun min qabli ubadil wasan malami da ba aiki da ilimin sa ana masa azaba kafin ayi wa masu bautan gumaka azaba to niyya ita ce asasin komai kyakkyawan niyya shine asasi na rayuwarka shine haka zaka mai cewa wa niyyatu alli wajhi llahi khalisatan innal binaa biduni al-asli lan yaqumi wa man yaqul yaqul an-nas yatlubuhu fa aqsir bi sabqatihi fi mawqif an-nadam yace niyya shine asasi duk wanda zai zama wai maluntansa ba don Allah yake yi ba wallahi yayi asaran kasuwancinsa yayi asara da zai shiri ba kana fata kanka lokaci kuma yau da gobe mutane za su gane in don Allah kake za a gane in kana lulluɓa ma yau da gobe za a fahimta kai asara kuma Allah sai ya tambaye ka akan wannan sannan abu na uku malami dole ya zama mai amana idan ka ce wannan karatun yana littafi kaza a same shi ka faɗe shi yadda yake malam wani ya ce kaza ko aya ko hadisi karka daɗa karkare karka ce wani ne faɗa ba wani wani dole a samu amana shi sa aka ce a yi koyi da kai saboda an amince da kai ka zama amincacce abinda ka faɗan nan lalle haka ne ba ha'inci ba a gush a ciki wannan shi ke tabbatar da imani mutum maza su hace la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahada lahu babu imani ga wanda bai da amana babu addini ga wanda bai da alƙawari sai zan malami bai da amana kwashi kwashi zai dinga kwasuwa sai ya ha'ince ka ga abinda ayan take nufi sai mata fassara daban haka ha'inci ne ga abinda hadisi yake nufi sai masa fassara daban ha'inci so da haka sai ya gaya maka abu kaza ne kuma alhalin ba haka ba to mutum ya tanadi ran da zai ba da amsa ranar alkiyama mutane sun amince maka addil amanata ila man itamanaka wala taqum man kana duk mai sauraron ka ya amince maka ne abinda ka faɗa ya da shi sai ka zo kana cin amanan su kana faɗan abun ba haka ba ko baka fahimta ba ma ka nuna haka yake ka fahimta kuma alhalin baka ganewa ka tsaya ka gane kafin ka faɗa in baka sani ba ban sani ba kawai ban sani ba daukaka ma zai kara maka so malami dole ya zama abin da yake faɗa ba albush a ciki babu ha'inci sannan ya zama mai gaskiya kar ya zama makaryaci mai karya sai ka tare jama'a ka zo kana taɓa da wasu kissoshi wata kissan akwai ta amma sai a ƙara mata gishiri a yi ta mata kuskure ma yadda za ta ba da dariya ko ta burge wallahi sai ka gaya wa Allah ranar kiyama kana ta gyarawa kana ta ƙari a kan me wata kistan kuma babu ita kwata-kwata mutum ya kirkiro ta don ya burge jama'a ko ya ba da dariya ƙarya ne ka sani ƙarya ne mene ne idan malami zai yi wannan ina za a shiga in ba ka yi karatu ba ne baka da abun faɗa ka je ka yi karatu ka je ka yi karatu ka shirya kan ka fito amma ilimi gashi nan a kibje ina kake da lokacin faɗansa in za ka yi karatu ka zo kana yi lokaci kure maka zai baka faɗi abin da na ilimin baka karisa ba lokaci zai kure maka ya za ka kana ta surutu a zamanin da a wasu wanda ake ce musu kusas masu kissa dama kawai an san share ta kawai yake ne ake cewa abin ne mutum ya zo kamar tatsuniya kawai ya sharo ta kawai kaza kaza kaza ne da ya zauna shi kissa zai ba kuma malami ne to wannan ba malamai bane malamai ba ta suka ce kusas nan su masu ba da kissa to har yanzu akwai su barin gamu kissa kissa mutum ya kirkiri abu mai sauraro ma ya tabbata kirkira kai ta wani daraja ina mutunci da daraja a waje ayoyin sun kare ne ko hadisan manzo Allah sun kare ko maganganun malamai magabata sun kare ka je ka dauko ka gaya musu ka gaya musu so da ka yi don ka burge don ka burge jama'a amma aikin banza ne ƙarya tana kai mutum zuwa ga wutar jahannama iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura la yahdi ila an in kana ƙarya fajiri zaka zama fajirci zai kai ka wuta in kana gaskiya zaka zama mutumin kirki wannan din zai kai ka aljanna so da haka ka faɗi iya inda ka tsaya kar a sana maninta ha ila ma alim iya inda ka sanin ka tsaya anan don Allah kar kai gaba shikenan wani ma bai san abin da ka sanin ba kuma baka isa ka kai malam wani ilimi ba ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai ubangiji ta ana cewa yawma taqumu sa'atu wa yawma taqumu wa yawma al-qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin rana al-qiyama za ga masu wa Allah ƙarya su ce Allah ya ce ko fatawa ka bayar baka ja aya ba ka ce Allah ne faɗa kai ƙarya rana al-qiyama fiskan su baki yake zama baki kire haka zai kasance ranar al-qiyama yace kuma wutar jahannama ba kuma masu girman kai don girman kai ne yasa abin da bai sani ba yace ya sani ga hadisin man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadu minan nar manzo Allah yace duk wanda ya mini ƙarya ta da wurin zaman sa a wuta in ya mini ƙarya da gangan sai ka ce manzo Allah ya faɗa kuma alhali bai faɗa ba iya abin da ka sani in ya kare to Allah ya kare kawai ka bar wani kuma wanda ya sani na gaban ya faɗe shi ya faɗe shi a cikin suratul jafi Allah ta ce yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun ranar da alkiyama za ta tashi a wannan ranar masu farna da su yi asara asara Sufyan al-Thawri wata ran shigo Madina sai samu a ce wani malami a ce masa al-mu'asiri mutum ne mai bada kisoshi na dariya ya kawo wannan kisan ayi dariya ka san duk mai son burge mutane da dariya kan dole sai ya kirkira wata ran sai ya dinga kirkiro ayi dariya ayi dariya sai ce haba ya shekh amma alimta anna lillahi yawman yaqsaru fihi al-mufsidun ya kake wannan abu baka san Allah yana da wata rana wanda masu barna suke asara a cikin sa ba rana al-qiyama suka ce wa ma zalat turafu fi wajhi hatta laqiya hatta lahiqa billahi azza wajal wallahi tun je masa wannan nasiyan ba guce ba ana ganin wannan tashin hankalin a fiskan sa har ya hadu da Allah har ya mutu da gane shi ga taitayin sai daina abin da yake to kai don baka da mai maka fada baka da mai maka fada sai zo yana ta faɗan abubuwan da duk malamai ba suna sauraro kai zo zamanin social media nan da Allah akwai wanda za ka yi malamai ba su gani ba duk abin da kake suna gani kuma su sun san ba haka ba ne kai ba ka san karya kake to ina mutunci a nan babu mutunci sannan daga cikin dabi'u na malamai dole mu ce zama mai tawabu kar ka zama mai girman kai wai ba mai iya zuwa wurinka sai wani da wani ba mai iya mu'amala da kai ba za ka gaisa da wani ba sai wani da wani wallahi wannan ba sifan malamai bane malamai tawabu suke manzo su ma mutum ne mai tawabu fa bima rahmatin min Allah lin talau wa law kunta faddan ghalid alqalbi lam faddu min hawli wa fi janaka liman ittaba'aka min almu'minin manzo Allah Allah umarce shi ya sassauta ya zama mai tawabu kuma ya yabe shi cewa mai tawabu ne to don Allah ba ka ilimi shikenan kafi kowa ne inna akramakum indallahi attaqakum wanda yafi kowa daraja wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah kuma attaqwa ha huna attaqwa ha tsoron Allah a zuciya ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu waye waye tsaga zuciyan kai gani akwai tsoron Allah ko babu shikenan sai ka kaskantar da kanka ka kankanta kanka bare ka kaskantar don Allah ya dauka ka ka tare jama'a sai wannan su hutse ka wallahi akwai wanda jama'an ne suke rudan su su dinga daukan kansu wani abu ne suna wuce gona da shi a'a kai kar ka dauki kanka komai ko da mutane sun dauke ka wani abu daga cikin addu'o'in manzo sama yana cewa Allahumma ja'alni fi ayni saghiran wa fi ayni nasi kabiran ya Allah ka sani a ido na dinga gani na karami mutane suna gani na babba su dole ya zama kana kankan da kanka mu'amalanka ta zama mai sauki sannan tawadu'un kuma ya zama don Allah za ka yi shi za zo hadisi man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah wanda ya kankanta kansa don Allah Allah zai ɗaukaka shi kaga tawadu ɗabi'a ce ta masu tsoron Allah inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al-ma'ali yartabi kai lokacin da kake in kai mai tsoron Allah ne lokacin da kake nuna kai ba koyi wani jama'a ko ta su ce kai amma in tawadu'un ba don Allah kake yi ba wallahi tallahi kana bata kanka lokaci don shi ma ana riyansa bari in ga muku mutum zai nuna ciwo ba a mu almajirai mu kaza kaza amma kuma a zuciyarsa yana son girma ya za ka yi ka gane haka shine in yazo yana alfahari wani lokacin ga gani tawabo shi kaman ba wani lokacin kwa kaje yana alfahari wani lokacin dinga ba da labarin kansa kuma yana sa ƙarya a labarin kansa don ya nuna maka shi wani ne to ina tawabu'un yake kai ka ce ba kuma ka zo kana alfahari kai wani abu ne ka zo kana bayanin kanka wasu bayanai da duk mai hankali ya san ba haka bane duk wanda ya san abun ya san ba haka bane don ka kada darajanka ah don kana tawazu wani bayanin kanka fala tuzakku anfusakum huwa adu bi man ittaba Allah ta'ala ce kar ku tsarkake kawunan ku Allah ce san mai tsoron Allah ka bari wani yayi bayanin ka ba kai ne za ka yi bayanin kanka ba ka zama ganga mai ganga mai kidin kanta kenan ganga ba ta kada kanta sai dai a kada ta to tawazu'un kai zama tsakaninka da Allah babu alfahari babu nuna isa babu ƙarya ina zaka je ina zaka je ai daukakan nan ta Allah ne shi yake ba mutum daukaka kuma zai iya jarraban kai daukaka ka din ya jarrabe ka don ya zama sababin halakanka wannan daukakan ta zama sababin halakanka ka dinga nuna kai wani ne baka ka dinga wasu bayanai wanda ba su bane saboda kai ya zama ka kowa ya zama yana ƙasa da kai kai ne wani abu to sai me don kaya ka a duniya kowa ya zama ƙasa da kai kai ne komai din ba duniya bace to sai me ai lahira ita ce rayuwa matsayi na lahira shine matsayi ba matsayi na duniya ba so mutum ya ya kankan da kansa amma tsakaninsa da Allah babu ya a ciki sannan abu na na kusa da na ƙarshe shine mutum ya zama wato mai haƙuri malami sai ka zama mai haƙuri wani zai iya zagin ka zaka yi fatawa tsakaninka da Allah wani ya tura maka ashar musamman a zamanin social media nan shi yasa ni bana duba comment ma na karatu na eh to wani zai zage ka ranka ya baci bana ba ruwa in abun ya na ganin sai wuce shi kawai in kana duba sai ka ji wani ya zage wani zai yabe ka ba su yabon kilan su fiya amma sai ka ji wani ya zage ka to ba za ka kubuta daga wannan ba wani kuma kiri-kiri zai zo ya zage ka to ya za ka yi sai kai hakuri manzala ta kuma an masa wannan wani ya zai ce wallahi baka adalci a tsakanin innaka la ta'dilu bainana baka adalci baka ba mu dukiyar gwamnati mulkan baitul mali sai na mare ce ka bar ni buge wuyansa an zala ce aka tare shi an cutar da annabi Musa da abin da ya fi wannan ya haƙura ya ce to in Allah da manzonsa ba su yi adalci ba wa zai yi sai ni na Umar wani ya zo abin nan wai na tubinu hisin ya zo ya nemi alhurru ya shigar da shi wajensa ya shigar da shi kamar mai yin fatawa ko mai zuwa ya yi gaisuwa yana shiga ya ce in yi abin kasar ka kamar da hankalinka ka dan kasar yana shugaba ba amirin mummuni kamar da hankalinka ba ka adalci a tsakaninmu ba ka ba mu dukiyan baitul mali sai na Umar ya yunkura don yana da zafi zai buge shi sai alhuru sai ya ce a faɗa ta ka ubangiji ta ala ya ce wa manzon sa kuzil afwa wa amru bil urfi wa abi al jami ka dinga afwa an maka abu kai mai yake cewa ke ka kauda kai ga barin wawaye wa hadha min al jahilin yace wannan yana daga cikin wawaye shikenan ya wuce ba idan mai wauta ya maka wauta baka masa raddi ba ya wuce in ka masa raddi gobe zai ƙara wata wautan in ka sake ya ninka ta ya ci mutuncin ka kai kana da mutunci wanda in an taba zaka ji zafi shi kuma bai da mutuncin da ko ka zage shi ba damuwa ne ba saboda man yakun yasunu alhawanu alayhi ma li turhi bi mayyitin idamu in mutu ya mutu yana jin radadin ciwon sa ne to wanda ya walakanta kansa ko ka walakanta shi ma shi bai damu ba amma kai da kake da mutunci al'umma na sauraron ka sai ka tsaya kana sauraron wani wawa yana maka raddi ko yana zagin ka ko yana cutar da kai to kai annan ka mai da kanka arha ka bashi kofa yayi ti yayi ta zagin ka yasa imamu shafi yake cewa yukhatibuni safihu bi kulli qubhi wa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraq diba yace wawa yana bin maganganu bakake ina sai ban baka ma bana bashi amma yace yana ƙara wauta ne ina ƙara hakuri sai zama kaman turaren wuta ne ana kona shi yana ƙara daraja shikenan idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu sakattu an istafihi fa dhanna anni ayitu an jawabi wa ma ayitu yace idan waye magana karka bashi ansa kai shirun yafi hajjin haushi akan ka bashi ansa ko ba yake samu zai dan fara maka dan inkari haka kana bada kofa sai zage ka dama yana neman kofan zage yace wata ran wani wawa ya yi ta min wauta sai ne shiru sai tamani ya kure ni ne kuma ba kure ni ba ba shi kenan ba a wuce wajen kawai ba to wannan ya isa ne ma kai da shi to idan malami yana biye wa irin waɗannan masu cutarwan to shikenan karantarwa ma zai daina ce shagala raddi kawai da kare kansa tun kana kare addini sai ka dawo kana kare kanka to me kai kenan kai ne addini ba kai ne addini ba manzon kuma an cutar da shi an cutar da magabata malamai da sauran to kai waye da ba za a cutar da kai ba akwai wanda ya fi karfin a cutar da shi ne wallahi ba wanda ya fi karfi komin kirkin ka wani wallahi sai ya aibanta kai Allah ta'ala ma ana zagin sa karshen ta kenan ko wani yace wallahi law sahaba al-insanu jibrila la budda lin-nasi min qilin wa min qala qad qila billahi aqwalun munawwa'atun tudra idha rutila al-qur'anu tartila qalu bi anna lahu ibnan wa sahibatan kidban wa zuran wa tabdila hadima qalatuhum fillahi khaliqina wa kayfa bin-nasi idma qila ma qila yace wallahi da mala'ika jinu ne zai zama abokinka ka dauki halayen ka san mala'iku la ya'suna Allah ma amara wa yafuna ma su ba ka saba Allah yace wallahi dole mutane sai sun zage ka to Allah ma an zage shi an ce yana da da an ce yana da mata an ce yana da kisha yace to wannan sun zage Allah to kai ne ba za a zaga ba to kai waye manzo Allah an zage shi kai waye kuma yayi hakuri to malami dole ya zama mai hakuri ya toshe kunnen sa ga wanda yake fara abin da ya sa a gaban ya ci gaba da don in ya biye wannan to zai zama na zai kau za a kau da shi daga abin da yake muhimmi sai koma wani abu daban tun kana kare addini kaza kana kare kanka har ma ya zama baka da lokacin karantar da al'umma ma ko ka shigar da kanka damuwa ɓacin rai zuciyanka ta zo ta buga ma to sai ka hakuri akan cutarwar mutane kuma kai hakuri akan bincike na ilimi da karantar da ilimin ba daɗi abin ba wallahi malamai da suke muku karatu wani zai kwana ya wuni ya kwana yana bincike kafin ya zo ya baka ilimi kai sai ka dauka wai ko dama abun yana kokolwansa ne ina sai an hada da bincike wata matsalan za ta daure masa kai ya ta neman ta ta neman ta duk yar zai same ta qarafi a cikin al-furuq nasa matsala ta farko da ya kawo al-farqu bayna riwaya wa shahada bambanci riwaya da shahada yake shekara takwas yana bincike akai kafin ya gano bambanci amma kai ka je ka karanta abinci biyar sai ka karanta ta kawai ka fahimta ka san wahalan da ya sha to dole malami sai ya zo mai in baka zo mai hakuri wajen bincike da karatu ba to zaka zo mai surutu a wajen karatun ka ba ilimi zaka dinga barawa to dole sai ka hakura ko kuma ka bari kawai ka je ka zauna ya zama na kawai ba abunda ba abunda kake yi sannan abu na gaba malami dole ya zama yana da sana'a jama'a eh dole ne musamman a wannan zamani musamman a wannan zamani to in baka da sana'a wace kima kake da shi zaka je ka roki wannan ka roki dole ka ci dole iyalanka su ci zaka roka kuma dole a kosa da kai ta'anna fa'adaitum fa'udna wa uttum wa yaksuru tasala yawma sayusali in da an baka ana gafata mana gobe ana dan jibi in kaje in yaji kai ne sai kulle kofar sa kirif zai rufe duk zai saurare ka ba kowa ya ne shi kuma zai kosa kuma ka bashi uzuri kai ma in kai ne zaka kosa to amma me maganin wannan abun shine sana'a kana da sana'a na tafininka in wani ya maka alheri shikenan kari ne wannan amma akwai inda bukatunka na lalura ne da kullum akwai inda kake ko da zaka dauko wani bangaren ka ne na karantarwa kai sana'a ka dauka wani bangaren kuma ka zai ka karanta ibn jawz ya cikin sayyidul qadir yace shi bai ga abu mai amfani a wajen malami ba kamar tara dukiya jam'ul mali yace ka ka zama mai kudi yace saboda ya ga malamai da yawa sun zama makwadaita kuma abin da yasa suke suke suke zama makwadaita ba su da sana'a ne talauci ne saboda rashin sana'a sai mutum ya zama mai kudayi shikenan sai ilimin ya kiman ilimin ya zube shi ma kimansa ta zube to idan kana son ka kare darajar ilimin to lalle ne ya zamana kana da sana'an yi duk wanda ya ganka cikin izzan ka in bukatan ka ta tashi za ka yi daidai gwargwado in mutum ya baka ma ko ya baka ko bai baka ba za ka rayu ko ya baka ko bai baka ba to wannan shine ka kare mutuncin ilimi ba kazan wallahi wani mai kuɗi ya ga wani malami yana ganin sa zai juya ba son su hadu me yasa yana tamanin zai tambaye shi zai kawo masa matsala ne to in kana da shi fa shikenan ka zama abokinsa ya san ba abin da kake nema wajen kana da naka kai ma shi jurjani yake cewa walau anna ala ilmi sanuhu sanahu walau azzamuhu fi an-nufus la uzzima walakin ahanuhu fahana wa tannasu muhayyahu bil atmai hatta tajahhar da malamai za su kare mutuncin ilimi wallahi ilimi zai zai kare su to ai shi ilimi bambancin sa da kuɗi shine kuɗi kai kake gadin su ka boye nan ka kai banki ka sa a durowa ka sa a karkashi ko kai kadai ne a ɗakin zai sai ka sa a karkashin filo ko wani abu kana ta kula da su to shi kuma ilimi gadin ka yake duk inda kake yana bin ka yana gadin ka shi ko shi yake kare ka ba ka to ka san inda ilimin yake ne in za a fasa kwakwalwar ka ba za a samu ilimin ba ko za a samu in za a fasa jikin ka ba inda za a same shi to kaga ilimin ne yake kula da kai kuma ya baka kwarjini da mutunci a cikin al'umma yace to da malamai za su kiyaye mutuncin ilimi da ilimin zai kiyaye mutuncin su sai dai sun walakanta ilimi suka zama masu kwaɗayi har ilimin yayi baki irin idan ba za ka iya kare mutuncin ilimin ba ka je kai sana'a ka je kawai ka kama wata harkar da wannan shine wallahi idan a ce malamai suna da sana'a za su samu izza a wajen shugabanni ba sa bukatun komai a wajen su me yasa za ka yi kaza imam ahmad ai mun ce abin da misali ne na wanda ya karatu cikin talauci ko wata ran haruna rashid yana zaune a fadansa sai ga fadawansa masu masa rubutu suna ranaki yana inuwa sai ya gaya musu abu sai su rubuta ya gaya musu imam ahmad ya tafi tun da aka gama ya amana da shi ya dawo fadan sai zauna imam ahmad ya zo gida ya zo gida yace a masa sallama sai aka cewa harun da rashid amma imam ahmad yana sallama ina fitowa ya abu abdullahi lafiya lafiya ka zo yanzu kun gane wani abu a nan akwai fikihun da kuka gane lafiya ka zo ma'anarsa baya zuwa ba zuwa kwaɗayi inda kuma yana zuwa kwaɗayi da zai ce lafiya ka zo lafiya yake yawa ka bata min rai ka bata min rai me faru ya za a yi mutanenka suna rana kai kana inuwa wai kana musu shifta kana musu imla'i suna rubuta kana ga musu wani abu suna rusun ba za su zauna a inuwan ba yace wannan abu shi ya bata min rai da dokar ka sake yace bai zai sake ba dan Allah malamin da zai je ya samu shugaba ya masa irin wannan nasiha ba dole sai in ba ruwanka da abun hannunsa ba a in akwai abin da kake tsammani ka isa ne wallahi baka isa ba baka isa ka ba wanda su ne malamai magabata shi sa shugabanni suke tsoron su hankalin su yake tashi amma wani ko ya zo ya yi barazana akan mimbari wani yana yi ne wallahi don a san shi ya zo ya ragargaza ya ragargaza habawa ne ka kuma me yasa za ka jira ta to rubuna da shi da ya ban abun hannunsa tun ya kai wata ɗaya ko wata biyu amma zuna dai ba gashi har kira ni ya ban miliyan ɗaya ba wallahi wannan yana gaya muku abin da na ji a kunne na ne to su gabanni yanzu irin masu wa'azi kawai ta karantar a ji tsoron Allah to kai ba barazana ne a wurin su ba ba za su neme ka ba amma za ka zo ka ragargaje su ka ragargaje su to sai su kira ka don su toshe maka baki sai dan sa labule da kai a baka wani abu domin gobe kar ka sake to shi yasa wannan su masu sauraro ba sa fahimta galibi wai malami yana faɗa da gwamnati yana ragargaza sai su ɗauka cewa wai ai shi ne na Allah ba su san wannan din ma ana cin kasuwa bane duk kabbarorin da kuke yi duk kabbarorin da kuke kuna ƙarawa hajjar safara shi ne abun sayarwansa adadin kabbarorin ku adadin tallin kayan sa hajarsa ku gama kabbarorin ku ku tashi shi kuma ya zagaya je a sallame shi sai a dan saurara na wasu lokaci babu irin wannan wa'azi sai daga bayan ya ji shiru sai sake motsa sai a sake neman amma in ba irin wannan kake ba ba ruwan su suna harkar su kana harkar ka dai kai ba barazana ne a wajen su kama mutane ba sa ganewa amma wanda baya yi sai wata ran aka kusatar da shi hukuma ta ko gwamnati ko ni shugaba in yazo ya jira akan shugaban kai ka san don Allah yake yi kuma shugaban ya san don Allah ake yi amma wanda an bashi zai shiro ai duk hayaniya ce ya san shirme ne kawai yana hannunsa ne to kaga malai magabata ba haka bane menene mutum zai baka wallahi ba wanda yake sai ya azirta ka a duniya da wani zai tsawon miliyan ɗari biyar ya baka bai isa mai da kai mai kuɗi ba ya dai baka na kashewa ne zuwa wani ɗan lokacin kai ba mai arziki ba ne wallahi titi bara a samu ba za ka sake koma aka yi bara ko biliyan nawa ya baka amma in Allah ya ka mai arziki ko biliyan ɗaya kake da shi jari ka kana tafiya kullum bukatun ka na biya bukatun ka na biya har ka zama mai kuɗi so da ka arziki a hannun Allah ne duk irin wani abun ba ka albarka abu na ƙarshe na ƙarshen ƙarshe saboda da zo na ce na ƙarshe shine malami dole zo mai wadatar zuci me wadatar zuci dan abun da nake da shi ya ishe ni wallahi ko kana da sana'a in baka da wadatar zuci to zaka zudda mutuncinka sai ka mu wasu abubuwa ta wani bangare kun fahimta sana'a tana taimakawa amma in baka da wadatar zuci ko kana sana'a sai kaga to me kake da shi zaka rayu irin rayuwa irin ta masu sai ka je ka kaskantar da kanka kana kudayi to ne kima zaka yi dalibanka da suke karatu rinka duk ka addabe su wannan zalabin kaza wannan ba ni sai su watsa su barka gaba sai su watsa su barka to idan kana son ka rayu rayuwa ta mutunci kuma ta kwanciyar hankali nutsuwa na zuciya wala ko ko dan kadan kake da shi din to ka sa wadatan zuciya zuciyanka ya ishe ka sai ka kalli na ƙasa da kai shi bai da irin wannan din rufin asiri da kake da shi shi bai da shi sai sa manzo ya ce unzuru ila man huwa la tanzuru ila man huwa fawqakum fanzuru ila man huwa dunakum fa innahu ajdaru alla tazuru ni'matallahi alaykum kar ku duba na sama ku duba na ƙasa shi dai sa baraka raina ni'iman da Allah ya maka to shi me me me kana'a wadatan zuciya yana duba wani ai bai da matsayin da ni nake da shi ma na ta matsayin bai kai ba shi za su aka ce alqana'atu kanzu la yanfa taska ne wanda ba ta karewa dukiya ne wanda ba ta karewa kuma wannan in ka sa a ranka ya ishe ka manzo sai ce kas aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu hadisi imam muslim duk wanda ya zama musulmi kuma Allah ta'ala ya bashi abin da zai ciyo kuma ya zama ne yana da wadatar zuciya yadda wannan din ya ishe shi to wannan ya samu babban rabo bai da matsala a rayuwa gobe in ta zo in ta zo ma sai ya samu a wani hadisin man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qutu yawmihi fa ka'annama hiza lahu dunya bi hazafir duk wanda ya waye gari yana zaune lafiya cikin jama'arsa yana da abin da zai ci kuma Allah ya bashi wadata to kaman an bashi duniya ne da abin da ke cikin ta gaba daya to malami in bai da wadatan zuci to zai dinga hadama dole ko yana da sana'a dole zai samu matsala dole sai ya ja yi haramu ko ya je zudda mutuncinsa amma in yana da wadatan zuci in wani ya kawo maka ba hana ka ka karba ka karba in bai kawo maka ba shikenan baka daga idon ka kana kallon abun hannun sa kuma wallahi masu kuɗin nan in kana da wannan nan ne zaka yi mutunci a wurin sai ka zama abokin su ma amma yanzu ba ni ba ni ba ni ba dole ya kosa da kai baka da wadatar zuci abinda ke kai kana hararo irin gidajen su zaka shiga irin rigunan su zaka sa ko baka da irin arzikin su baka da halin wannan irin abincin da suke kishi zaka ci kuma baka da wannan kaga dole ne zaka samu matsala sai ka kaskantar da kanka to dole ka sa wannan a zuciyanka sannan idan ka sa kana'a a zuciyanka ka dinga ji a ranka abinda kake da shin nan inda ma zai zama kasa da haka to ba za ka ba za ka shiga tashin hankali ba ko da wannan zaka gamsu misali yanzu dan jarin ka ce dubu ɗari ne to sai kaddara ko da da dubu hamsin yanka ne ba zai tashi ba don wani bai da dubu hamsin miliyan ɗaya da yau ko da zai da dubu ɗari biyu ni baran ta ga hankali don wani bai da wannan to in ka sa wannan a ranka to in kai asara hankalinka ba zai tashi ba akwai mai kuɗi wanda ka samu ya mallaki miliyan ɗari biyar da ya asara miliyan talatin ba zai iya bacci ba gobe ma ba zai yi ba fat fat fat zuciyarsa ai bai kaddara cewa inda zuciyarsa za ta zama miliyan ɗari ma ba zai ɗaga hankalinsa da ya kaddara haka don miliyan ashirin cikin miliyan ɗari biyar me zai ɗaga masa hankali yanzu kai in kana da dubu biyar sai ka faɗi sai ka kwanta kai bacci amma wani wani da miliyan ɗari amma ɗari biyar dubu ɗari biyar kawai in ya rasa sai ya kasa bacci saboda babu kana'a a zuciyarsa shi yasa ne yace idza shi'ta an tahya sa'idan fala takun ala halatin illa rabita bi duniya in kana son ka rayu rayuwa mai kyau to duk halin da kake ciki ka kaddara inda ma za ka yi ƙasa tattalin arzikin ka zai yi ƙasa jin daɗin da kake zai koma baya to za ka gamsu da wannan ka dinga kaddarawa kanka haka to wallahi kana cikin ni'ima ko asara kai ba za ga tashi hankali a tare da kai ba sai ka da jaraba ne kuma Allah ta'ala zai zai ninka maka ninkin ba ninkin wannan to kowa ma ya kamata ya zama haka ballanta na malami mai karantar da al'umma mai nuna mutane tsoron Allah da lahira da gudun duniya dole ka zama mai gudun duniya ai gudun duniya ba yana nufin baraka ci mai kyau ka sha mai kyau ka zauna a gida mai kyau ba ka hau mota mai kyau ba a'a in ka samu ka yi amfani da shi in baka samu ba kuma shikenan ba za ka bi hanya ta kwaɗe ko ta ko ta ko ko ta haramun ba shine ma'anar don gudun duniya wasu sun ɗauka wai ka ƙi sa riga mai kyau kuma wannan duk ba shi bane gudun duniya shine safarul qalbi min mawdin dunya ila manazil akhirah zuciyanka ta tafi lahira abun duniya bai tsole maka ido bai zama a hannunka kake idan kana mallaki miliyan ɗari kana iya kashe miliyan ɗaya kullum wannan kuma yana da miliyan ɗari ba wuce ya kashe dubu goma kullum to kai da kake kashe miliyan ɗayan nan kai ne mai gudun duniya domin kudin ba su kole ba kai ba a hannunka suke na fatan muna fahimta wanda baya iya bukatan kansa baya iya taimakon wani ya ajiye kuɗinsa to shine mai son duniya kenan bari baya bambarwa wanda kuma in ya samu ya ji daɗi iyalansa su ji wani ma ya ji to shine mai gudun duniya don duniyan a hannunsa take ba a zuciyarsa take ba wani in ka zo ka dauke shi wani kaman ka kawo masa tashin aljiyama ne tashin hankali yi fushi ya yi waye waye ko aika addini ka gaba da wani ya kamata ka taimaka masallaci kaza ko abu addini sai ka ga ya yi fushi ya shiga tashin hankali to wannan shine mai son duniya mai neman duniya kenan amma wanda baya damuwa ko yana bukatun kansa ya rayu duk irin rayuwar da yake so in zai halal ne ya zama mai alheri wallahi duk kuɗin da ya tara sunansa mai gudun duniya don abun ba a riga bane ba kuma a kuɗi ba ne a zuciya ne abun shi yasa imam malik ya ce la tashhad li adil bi zuhdi fa inna zuhda fil qalbi karka ce karka wani shaida cewa yana da gudun duniya a'a kaga wai rigansa wani iri a shi baya shi mai kyau a'a gudun duniya a zuciya yake kaga samu wani baya kashe kuɗin amma ya fi ko a son duniya kuma so da haka a zuciya ne wa ma zuhdi taqi bi halqi ra'sin wala bi tashaqqus al abdan jahran walakin bi tuqa qawlan wa fi'lan wa itharu thawabi al kharaj ba ka fito kututu ba ka tsaye kanka ba ka hauka ka shafa mai ba ka sa riga mai kyau ba shine zudu ba a'a ka fifita lahiranka akan duniyanka addinin ka shine a gaba ba rayuwar duniya ba lahiranka ita ce a gaba a zuciyanka wannan shi ake cewa gudun duniya malamai su samu wannan a zukatan su sauran al'umma su samu su tabbatar da mutane akan wannan in mun tafi akan haka malumta za ta yi kyau malamai za su yi kyau za a gyara al'umma karantar da al'umma zai yi kyau abinda ake bukata shi za a karantar da su tsakani da Allah muna fata Allah ta'ala ya tsara mana imani da tsoron Allah Allah ya fahimtar da mu addini wanda suka shirya wannan taron Allah ya saka musu da alkhairi a kwamitin masallacin annur da ke Abuja da kuma sauran wayanda suka babba da shawari aka shirya wannan bitan na yi ta gani an yi kwana na tara yau wannan hanya ce da za a ilmantar da mutane a tarbiyyantar da su ko muna fatan su ci gaba da yin wannan in Allah ya za a gyara za a gyara al'umma kamar yadda muka haɗuwa nan Allah ta'ala ya hada mu a aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh